نعم So,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم مثلا fasali kenan da ka rabe mana في سيرة السلفي a cikin siran nan ta marigaya في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته a cikin girmama wato ruwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sunna ta sa حدثنا الحسين بن محمد Hussein dan Muhammadin ya zantar da mu wato alhafizu mai kiyayewa da hadisi قال حدثنا أبو الفضل بن قيوم yace Abul Fadl dan Hairuna ya mana hadisi قال حدثنا أبو بكر الباقر البرقاني yace Abubakar al-Barkani ya mana hadisi وغيره da wani nasa قال حدثنا أبو الحسن الدار yace Abul Hasan Dar Qudni ya zantar mana قال حدثنا علي بن مبشر shi ma yace Ali dan Mubashirin ya mana hadisi قال حدثنا أحمد بن كنان yace Ahmad dan Sinan ya mana hadisi wanda shine al-Qattanu قال حدثنا يزيد بن هارون yace Yazid dan Haruna ya zantar da mu قال حدثنا المسعودي yace Malam Mas'udi ya mana hadisi عن مسلم shi البديل kuma daga Muslim al-Madini عن عمرو بن ميمون shi kuma daga amur dan maimunin A'a.
shi kuma ya ce اختلفت إلى ابن مسعود سنة ya ce na yi kai kawo wajen abdullahi dan mas'udin shekara guda وما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ban taba ji yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba إلا أنه حدث يوما sai dai cewa shi ya taba zantarwa a wata rana وجرى على لسانه sai wannan lafazin na qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya gudana a harshen sa ثم علاه كرب sannan sai wato su so zuciya ta daukake shi حتى رأيت العرق har sai da naga gumi ya- sai da naga gumi yana gangarowa daga goshin sa ثم قال sannan sai ya ce هكذا haka zancen yake in Allah ta'ala ya so أو فوق ذا ko ma sama da haka أو ما دون ذا ko abin da bai kai haka ba أو ما هو قريب من ko abin da ذا.
yake mai kama da haka وفي رواية ya zo a cikin wata ruwaya فتربد وجهه sai musu fuskar ta canja ta canja وفي رواية ya zo a wata ruwayar وقد تغرغرت عيناه idaniyarsa sun raurawa وانتفخت أوداده jijiyoyin wuyansu sun kumbura وقال إبراهيم بن عبد الله ibrahimu dan abdullahi dan quraymu al ansari ya faɗa قاضي المدينة wanda shine alƙalin nan na madina a zamanin imamu na maliku مر مالك بن أنس yace imamu na maliku ya wuce dan anasu على أبي ya wuce wajen malamin sa Abu Hazimin وهو يهجي shi kuma yana zanta da hadisi فجاده sai Imam Malik ya wuce bai zauna ba وقال wa qala da aka tambayi Malik sai ya ce إني لم أجد موضعا أجلس فيه saboda ban samu gurin da zan zauna a cikin sa ba فكرهت To ni kuma sai na guji آخذ حديثا na rike hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin ni ina tsaye وقال مالك Imam na Malik ya faɗa جاء رجل wani mutum ya zo Ibwa Sa'id dan Musayyibi فسأله عن sai tambaye shi حديث Hausa wani hadisi وهو مضطجع yana cikin gire فجلس sai ko ya zauna وحدثه sai zantar da shi hadisin وقال له to sai الرجل mutumin yake da sai dan musayyibi وجدت أنك lam ta ta'anna na wada na soma a ce kai baka wahal da kanka ba وقال إني sai ce ai ni ni kuma na ki أنا مهددك nazartar da kai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin ni ina kwance وروي عن محمد بن an rawaito daga Muhammad dan Sirina mai basar mabarki أنه قد يكون يذهب cewa mutum ne mai yawan kakaci za a same shi yana dariya wani lokacin وإذا ذكر عنده حديث amma da an ambaci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajensa kasha sai ga ya ƙara tsoron Allah وقال أبو مسعد Abu Mus'ab az-Zubairi ya faɗa كان مالك بن أنس Imam na Malik dan Anas ya kasance لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم baya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
مالكا idan mutane suka zo gurin imamu na maliku خرجت إليهم الرجال to akwai na koyan ga imam maliku sai ta fito zuwa gare su وتقول sai ta لهم faɗa gare su ta ce يقول لكم الشيخ malam ya ce a gaya muku تريدون الحديث shin hadisi kuke so ne ko ko a matsalolin fikihu فإن قالوا idan sun ce المسائل fikihu za a karanta خرج sai imamu إليهم na maliku ya fito zuwa gare su a yadda yake وإن قالوا الحديث in kuma sun ce a hadisin annabi za a karanta لكلم to sai imamu na maliku ya shiga gurin wanka ya yi wanka ya sanya taransa ولبس ثيابا جدودا sannan ya sanya tatufafi judan sababbi ولبس ساجا ya sanya alkyabba ta sa وتعمى sannan ya yi rawani ووضع على رأسه رداءه sannan ya sanya wannan mayafin nasa mai daraja a abuta kai nasa وتلقى له من الصدر akwai wata kujerar alfarma sai a sanya masa ويخرج sai imamu na maliku ya fito ويجلس عليه ya zauna kan wannan kujera عليه الخشوع tsoron Allah ya lullube shi ولا يزال يبخر بالأولي wannan guri ba za a gushe ba ana yi masa tarare da taron al'ud حتى يفرغ har sai imam maliku ya gama karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال غيره wani imamu na ma wani wani mudarrif ko ya faɗa ولم يكن يجلس على تلك المنصة imamu maliku bai kasance yana zama akan wannan kujera ba إلا إذا حدث عن رسول الله sai صلى الله dai idan bai عليه zantar da hadisin وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال ابن أبي أويس ibn abi uwaisin ya faɗa وقيل لمالك sai aka faɗa ga imamu na maliku cikin wannan ka وقال sai imamu yake cewa ai ina so in girmama hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ولا أحدث به ba zan zantar da shi ba إلا على face نهار ina mai tsarki ina متمكنا matabbaci قال Mm, to wannan fa shine girma annabi shine abin da yawan da za a samu ne wannan ka ce dan bid'a eh ina ya samu wannan hadisi ina ya samu aya to shi ma imam malik bai da hadisi bai da aya eh bai wuce dai girma annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanda bai da bukatar sai an ka maka dalili akan sa mm to
قال وقد يقضي yaka قال wa kana ya karu ya karance yana kin أن يحدث في a الطريق ce ya zantar da hadisin manzon Allah yana kan hanya أو هو ko kuwa قال ya zantar da hadisi yana tsaye أو ko kuwa ya مستعجل zantar da hadisin manzon Allah yana ni gaggawa وقال imami ya ce أحب أن أفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ina so in fahimtar da jama'a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال درار بن مرة diraru dan murrata ya fada قالوا يكرهون Sun ga wanzu suna kin على غيره cewa su zantar da hadisin manzon Allah ba tare da alwala ba ونهوا عن قتالة katarnan wannan ya zo daga imamu katar da dan da amatu وكان الأعمش malam amatu ya kasance
إذا idan حدث zai zantar da hadisin manzon Allah a lokacin ba shi da alwala to تيمما.
sai in ce mama قال عبد الله بن Abdullahi dan Mubarak ya fada كنت عندما yace na kasance ina gurin imamu na Maliku وهو يحدث yana zantar da mu hadisi ولدته أقرب to sai ga wata wata miji- wata wata kunama ta cije shi ست عشرة sai da ta masa مرة.
tsara goma sha shida وهو يتغير imam maliku ana ganin launin sa yana caccanjawa yana yin yarani yarani ولا يقطع amma bai yadda ya yanke hadisin nan na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama فلما فرغ من المجلس yayin da imami ya tashi daga wannan majalisi وتفرق عنه الناس mutane suka zama kowa ya watse gare shi قلت له sai in ji Abdullahi dan Mubarak yace sai nace da shi يا أبا عبد الله ya baban Abdullahi imamu na Maliku لقد رأيت منك اليوم a عجبا yau din nan naga abun mamaki a gurinka قال نعم sai imam Malik ya ce kwarai إنما صبرت kada ne na yi haƙuri ne إجلالا saboda girmamawa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال ابن مهدي malam ibn Mahdi Abdurrahman ya faɗa مشيت يوما na tafi wata rana tare da imamu na Maliku إلى الأكيد zuwa hakiki فسألته عن sai na حديث tambaye shi kan wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama فانتهر sai ku imam Maliku ya mun tsawa قال لي yace da ni كنت إن
fi aini fi ainayya ajalla min an tasala an hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nan namshi yace kana da girma a ido na a ce ka tambaye ni hadisin manzon Allah alhalin muna tafiya وسأله جرير بن عبد الحميد jarir dan abdullah dan abdulhamid al-qadi ya tambayi imam na maliku عن حديث game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama وهو a قال lokacin shi alƙalin yana tsaye وأمر بها الحبس sai imam malik ya kama shi a kulle وقيل له sai aka ce da shi ai alƙali ne shine mai kullewa sai Imam Malik ya ce, ai alƙali wannan alƙalin shi ya fi cancanta a yi masa ladabi an ambata cewa Hisham dan Gazi ya tambayi Imam na Maliku game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhalin yana tsaye sai Imam Malik ya sa aka masa bulala 20 sannan kuma sai ya tausaya gare shi sai kuma ya zantar da shi hadisi guda 20 suna cewa shi galibin abin da ake a wajen Imam Maliku alqira'atu ala shaykh ake yi yawa akwai nau'in nan guda takwas da ake baya kamar hadisi a cikin sa irin su as-sama al-wijada al-wasiyya da kuma al-ilam da kuma shi alqira'atu ala shaykh wato zaka ji Maliku ya faɗa ce haddathani fulan qira'atan minni alayhi yau kaga alqira'atu ala shaykh kenan Ma'ana kai kar littafin yana hannunka littafin malukun ne gashi hannunka amma kai ne kake karanta malukun ji idan ya ji akwai kuskure sai gyara ma to kuma zaka ji cewa na rawaci wannan hadisi daga wajen Imam Malik yawwa an ka gana maka sai qira'atan minni alaihi ko kuma ka ce sama'an duk wannan duk ɗaya ne to amma ko da sama'an shi kana ji ne malukun yana karanta da kansa ko malamin hadisi yana karanta da kansa amma shi wannan qira'ata da shi kenan to maluku galibi abin da yake yi alqira'ata da shi yake yi to amma a nan shi wannan bawan Allah ya shamu dan gazi da maliku yasa aka masa bula 20 sai sun saya masa sai su zo a karanta maka hadisi guda 20 so da sai samu daraja mai girma a cikin ɗaliban imam maliku eh bara ai masa hadisi guda 20 maliku da kansa zai karanta masa hadisi guda 20 to maliku sai karanta masa to sai hisham ya ce bayan ya ji hadisai 20 وجدت لو زاد لي yace سياقا wallahi na yi burin ina ma maliku ya kara min bulalan ويزيدني dan ya kara min hadisan eh mm.
قال قال عبد الله abdullahi dan salihu ya wada قال مالك yace imam na maliku ya gawance والليث da laisu dan sa'adu uban gidansa لا يقبل ba sa rubuta hadisai إلا وهما sai قال.
sun yi alwala وكان قتال imam kasar ku da an ya gawance ya so cewa kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama face idan mutum yana da alwala kada kuma mutum ya zantar da hadisan manzon Allah sai ya yi alwala malam Ahmad ya kasance idan ya nufin zai yi hadisi kan hadisin annabi a lokacin shi ba shi da alwala to sai ya taimama wannan malam ya imam ma- alƙali ya ƙara maimaita shi tunda ba wuce da gurin nan ba yanzu yanzu nan shafin baya kaɗan a nan wurin ya ƙa- ya faɗe shi kuma ya ƙara maimaita shi saboda me saboda girman al'amarin eh
فصل fasali kenan da ka rabe mana ومن توكيله صلى الله عليه وسلم ya cikin jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake wato wakiru وبره da kuma biyayya da za a yi masa بر shi ne a yi biyayya ga ahalin gidansa da kuma wato zurriya ta sa da kuma iyayen muminai ma- matekunsa ne كما رد عليه صلى الله عليه وسلم irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwalita da kai nasa وسلكه السلف الصالح kuma irin yadda mariga mariga marigaya na kwarai suka tafi akan wannan رضي الله Allah ya jin عنه.
kai Allah ya Allah ya yarda da su قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يا يزوى كرشان آية وقال تعالى الله تعالى يا فدا وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم أخبرنا الشيخ أبو محمد الشيخ أبو محمد يا بابا لاباري دم أحمد العدل العدلي من daga كتابه littafi na sa وكتبت من أسله imam alƙali ce kuma na rubuto daga cikin asalin littafin nasa قال حدثنا أبو الحسن المقبول yace abu hasan al-muqri'u ya rantar da ni الفرقاني alfargani قال حدث haddasa shi kuma yace a wato ummul qasimi wato binti shay abi bakar al-khabbab ne sai da hufi ta rantar da ni قالت take cewa حدثني ta ce أبي babana wato alƙashe wa abubakar al-khaffaf ya rantsar da ni قال shi kuma yace حدثني حاتم hatimu dan aqili yaman hadisi قال حدثنا shi kuma yace yahaya dan isma'il yaman hadisi قال حدثنا shi kuma yace yahaya dan yahaya al-yamani yaman hadisi قال حدثنا shi kuma yace malam wakiu yaman hadisi shi kuma daga babansa عن سعيد shi kuma daga faridu dan masruqin عن يزيد بن shi حبان kuma daga yazid dan ayyana عن زيد shi kuma daga zaidu dan arkama Allah ya kare yadda gare shi yake cewa قال رسول الله صلى الله ita wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa أنشدكم الله ina yi kuma jiya ga Allah wa halin gidana ثلاثا annabi ya faɗa ka hasa uku قلنا لزيد sai muka ce da zaidu وآل بيت su wane ne halin gidan manzon Allah sai ya ce su ne ala aliyun alayen sayyidina aliyu da kuma ala jafarin da ala aqilin وآل da kuma wato ala abbasi وقال صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تدلوا na ban muku abin da idan kun yi riko da shi ba za ku bata ba كتاب الله shine littafin Allah da kuma wato danki na wanda sune ahalin gidana وانظروا كيف annabi ce ku duba ta yara ku alibance su ma cikin su وقال صلى manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم sanin ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama براءة من wannan ku wato ku mutane gabar wuta حب آل محمد san ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama جواز عليه ƙetarewa ne kan sirati والولاية لآل محمد soyayya ga ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أمان من الأمان amana ne daga azaba قال بعض shashin malamai suka ce معرفته da aka ce malamin tsali muhammadu din nan هي معرفة مكان shine ka san wato darajar nan tasu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فإذا عرفهم بذلك idan mutum ya san su da haka عرف وجوه to zai san wadaucin hakkin su da alfarman nan tasu bisa bi saboda shi وعن عمر بن عزيز لما an kama daga umar dan abi salamata لما نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية yayin da Allah ya saukar da wannan aya inna ma yuridillahu yuzibu ankum rizqa ahli baiti ai zuwa karshen aya وذلك في wannan nan ka ya kasance a ɗakin ummu salama ne Allah ya kare ta gare ta رأى to فاطمة sai kira wannan na Fadima da sai na Hasanu da sai na Husainu فجل لهم بكساء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya libe su da mayafinsa.
وعلي خلف sai na ذلك Ali ko yana bayan bayan sa ثم قال sannan sai ya ce الله ya ubangiji هؤلاء آل بيت wayannan su ne ahalin gidana أذهب عنهم الرجس ka tafi da daudodi an gare su ka tsarkake su tsarkakewa وعن سعيد بن عبد an gaba daga الوهاب sasu an abi wa kasim لما نزلت آية yayin da المباركة ayan nan ta tsine ya sauka دعا النبي صلى الله عليه وسلم sai عليا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sai na Ali da وحسن sayyidina Hassan da sayyidina Husaini da nana Fatima Allah ya kare ta gare ta wa kala manzon Allah yake الله هؤلاء ya ubangiji wayannan su ne ahalina قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin haƙin sayyidina Aliyu من كنت مولاه yace wanda na zama ubangidansa علي to sayyidina Ali ma ubangidansa ne اللهم والي ya ubangiji kai kai kai sakamako ga wanda ya so sayyidina Ali وهاج من kai azaba ga wanda yake sayyidina Ali وقالتي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a haƙinsa لا يحبك إلا ba wanda zai مؤمن soka soyayya ta jika sai mumini ولا يبغضك ba wanda zai jika ki wanda kina jika sai munafiki manzo وقال Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ga Abbas dan Abdul Muttalib والذي نفسي بيده na rantsa da wanda numfashi ya shiga ikon sa لا يدخل قلب رجل الإيمان imani ba zai shiga zuciyar mu wato mu zuciyar mutum ba har حتى يحبك sai ya so ku saboda Allah kuma ya so ku saboda manzon Allah ومن آداءني annabi yake cewa wanda ya cutar da Amina shine Abbasu وقد to hakika ya آداني cutar da ni وإنما أمر الرجل kada dai wato amma mutum ai shine tagon mahaifinsa وقال للعباس manzon Allah ya faɗa ga sayyidina Abbas dan Abdul Muttalibi اغدو علي يا عمي مع كي- ولدك kai jijjifi gare ni ya kai amina tare da ɗanka وجمعه sai manzon Allah ya tara su وجل له ya lullube su da mayafin da mayafi da bargonansa وقال sai ya ce هذا أني ya ubangiji wannan amina ne وسلو أبي kuma wato tsogon mahaifina ne وهؤلاء آل بيتي wayannan kuma halin gidana ne واسترهم من النار saboda haka ya ubangiji kai masu tara gabarin wuta irin yadda aka sanya musu wannan sutura
وأمنت أسقفة الباب to sai dan tabalin kofa ya dinga cewa amin amin bangwayen gida ma suka dinga cewa amin amin Mm.
wa kana yakulu bi yadi usama bin zaid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rukun Usama da dan Zaidu wala da sai na Hasanu wa yaqulu sai ce Allah ya ubangiji inni yuhibbuhuma Allah ina son sayyidina Hasan ina son sayyidina Usama da dan Zaidu wa yuhibbuhuma ya ubangiji kai baiwa gare su wa qala Abu Bakr sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi ya bada ko Muhammadan fi ali ku baiti kula da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin halin gidansa qala aida manzon Allah ya bada alladina fi bi na rantsa da wanda numfashi na shiga iko na sa qarabatu rasulillahi wallahi kusancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi ahabbu ilayya fi soyuwa zuwa gare ni an asira minka na sadar da ita fiye da kusanci na qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ahabba Allah man ahabba hasana Allah ya shi yayi baiwa ga wanda ya zo sai na Hassan wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ahabba li wanda ya so ni wa ahabba ya so wayannan guda biyu da sayyidina Hassan da sayyidina Husaini wa ashara ila hasani ya duba ya nuni zuwa gare su wa abahuma ya so kuma babansu wa ummahuma ya kuma so mahaifiyarsu kana wa yi fi darajati yawmal qiyamati zai kasance tare da ni a cikin daraja ta ranar kiyama qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hada quraish wanda ya wulakanta Qurayshawa hada shi ma Allah ya wulakanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa قدموا قريش ku gabatar da Qurayshawa ولا تقدموا kada ku gabatu gare ta قال صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Ummu Salama Allah ya kare da gare ta لا تؤذني في yace آية karki cutar da ni haƙin na na Aisha
وأنا عقبة بن an kaba عامر.
gugubatu dan Harisu رأيت أبا بكر رضي الله na ga عنه sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi وجعل الحسن على أنوفه ya sanya sayyidina Hassan a sawu yayansa ويقول yana cewa ya bi shabihun bin nabi laysa shabihan bi ali ite wato yana wa sayyidina sayyidi Hassan a yana masa wasa ya dora shi akan wayayensa yana cewa ukudi ina yin fansar wato shabihan bin nabi Eh, ina ina yin fansan wanda ya kama da manzon Allah wanda da babana mana ina yin fansansa da mahaifina laysa shabihan bi ali ya ma fi kama da manzon Allah fiye da yadda yake kama da sayyidina Ali mm.
وعلي رضي الله عنه shi kuma sayyidina aliyu Allah ya kare da gare shi yana mai murmushi وروي عن عبد الله An rawaito.
بن حسن بن حسين to kaga da yake su manya magabata yadda suke tsarin su da abin da yake a abin arziki shi ake faɗa wanda zai ƙara sa soyayyar wayannan bayan Allah a cikin zukatanka amma a ce ai an ɗauko an samu wata rigima an samu wani kalubale an samu wani abu kaza ba ruwan sa da wannan abu eh domin dama ba a sanya kai wannan abu yawwa sau da haka mutum kiyayi inda zai je a dinga gaya masa mun bakaken maganganu a cikin sabon annabi ai an rawaito an yi kaza ai an ce ya ce kaza ai an ce wani ya yi kaza ne ga su a gaban mamman Allah kuma yana murmushi sai na abi an dauki dan sai na sai na haka to kuma zai maka bayan da muka yi kan sayyidina Abubakar da zuwa ga wannan Fatima Allah ya kare da gare da so da kada mutum ya shiga irin wannan bangaren bangare ne wanda zai sa mutum imanin sa ma ya fita Allah ka kiyaye mu mm amin قال أتيت عمر بن عبد العزيز yace na zo gurin Umar dan Abdul Azizi a cikin wata bukata sai وقال لي ya ce da ni إذا كان لك حاجة wannan bawan Allah fa da yazo sharifi ne sunansa Abdullahi dan sayyidina Hassan dan sayyidina Husaini shi kuma sayyidina Husainin nan shi kuma dan na Fatima da sayyidina Ali to sai zo gurin sayyidina Umar dan Abdul Aziz wanda shi kuma tabi'i ne wanda shekara ta 101 ya rasu to ya zo gurin sa akan wata bukata to shi kuma sai ba shi amsa da cewa idza kan laka hajatu ran da dukkan kana da bukata fa arsil إلي ka aiko zuwa gare ni nazo أو اكتب ko ka rubuto min وإني أستحي من domin dai ni ina jin kunyar Allah أن يراك على ya ganka a kofar gidana eh tare da shi ne sarkin duniya a lokacin ita amma ina jin kunyar a ce yau ga jinin annabi ya zo gurina Hmm.
وعن الشعبي an kaba daga imam shabi قال صلى ليلا yake cewa zai dan sabitu yayi sallah a على جنازة bisa wata janaza ta mahaifiyar shabi din ثم قربت له وغلت sai aka kawo masa wato alfadara ta sa dan shi zai zai dan sabitu ya hau وجاء ابن عباس sai abdullahi bin abbas in ya zo فأخذ بركاته sai in riko bir kajiya wato ragaba ta ta da sabina ta sai zai da yake cewa خل عنه يا ابن عم رسول الله sai ce a yo Allah ya kai dan amma manzon Allah dali saboda in ka rike siddi na ai wannan abin bai kamata ba kana sharifi dinin manzon Allah ne kuma ka ce ka zo ka girma da rika sabbi
وقال هكذا نفعل بالعلماء to sai Abdullahi bin Abbas ya ce to ai mu haka aka ce mu yi malamai mu girma malamai
على eh kore وقبل زيد يد ابن to عباس sai zai ya sumbaci hannun wato ah, hannun Abdullahi bin Abbas
وقال هكذا sai ce mu ma haka aka umarce mu أن نفعل بآل بيت cewa mu نبينا.
aiwatar da haka ga ahalin gidan manzon mu sallallahu alaihi wasallam mu girma su
ورأى ابن عمر محمد Abdullahi dan Umar ya ga Muhammad dan Usama to dan Zaidu وقال sai ke cewa ليس هذا عبدي sai shi ka ina wannan bawa na ne wai wai wai wai wai ganin sa yayi wato kyakkyawa sai ce ina ma bawa na ne in tashi eh sai aka ce da shi هو محمد بن أسامة sai aka ce shi ne Muhammad dan Usama dan Zaidu ka ku san cewa Usama su babansa musulmin manzon Allah ne ka san Zaidu babansa musulmin manzon Allah ne dan musulmin manzon Allah jika musulmin manzon Allah ne Mhm.
فطاق ابن عمر رأته sai Abdullahi dan Umar ya sunkuyi da kansa ونقل بيده الأرض ya dinga karta kasa biye da da hannunsa وقال sai yake cewa لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه ita wallahi da annabi sun ya ganshi da ya so shi irin yadda so babansa da kakansa Hmm.
وقال الأوزاعي imam al-auza'i ya bada أكلت بنت أسامة بن زيد to wato yar wata mata dan zai ta shigo صاحب رسول الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
عمر بن عبد ta الله zo gurin Umar dan Abdul Aziz ومعها مولى لها tana da wani barar yana ta يمسك بيدها wanda yake rike da hannunta وقام لها عمر sai sayyidina Umar ya tashi ومشى إليها ya tafi zuwa gare ta أتاج عليه بين يديها بين sai da يديه ya sanya hannunta nan gaba ga hannayensa ويداه في سياج amma hannayen nasa yana cikin tubabinsa ومشى بها ya tafi da ita حتى أجلسها حتى- على مجلسه sai da ya zauna da ita a bisa karagarsa ta mulki. Eh, وجلس بين shi kuma sai ya يديها zauna nan gaba gare ta kamar ba fadi. Eh, وما ترك لها bai ban حاجة mata wata bukata ba إلا قضاها sai da ya biya mata. Duk abin suke so suke a suke bukata a yi mata kaza a yi mata kaza sai da aka yi mata. Mm, saboda ita wato ya ce ta Usama ta dan Zaidu. Shi kuma Usama ta dan Zaidu masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah ne. Saboda haka sa wato Umar dan Abdul Aziz ya karrama ta da wannan aiki. Mm.
ولما فرد عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في yayin ثلاثة آلاف yayin da sayyidina Umar dan Abdulaziz dan Hadabi ya rubutawa ɗansa Abdullahi bin Umar sai ba shi a wato salatu alafin dubu uku. wannan shine albashin da ya yanka masa Mhm.
ولأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف sai وخمسمائة ba Usama da dan Zaid dubu uku da ɗari biyar قال عبد الله to sai dan لأبيه Abdullahi sai zo don iga iksan baban nasa sayyidina Umar لم فضلته sai ce me ka karbi da kai na فوالله ما سبقني إلى yace من wallahi bai taɓa riga ni zuwa gurin yaki ba وقال له sai sai na wani bashi amsa yace بأن زيدا domin shi Zaidu baban shi Usama to كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك shi ne bi soyuwa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam babanka Umaru ne eh وأسامة shi kuma Usama tun da kaga na bi da shi أحب إليه shi منك bi soyuwa zuwa ga manzon Allah fiye da kai فآتته رسول الله sai na zabi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito amsa abinda ni na fito hmm وولد معاوية labari ya isa wa sayyidina Muawiya dan Abi Sufyana أن كارث بن ربيعة cewa Kabis dan Rabi'ata يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ana kamanta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mana ana cewa ya kama da Annabi فلما دخل عليه من باب to yayin da الجامع kayan su dan rabiya ta dinnan ya shigo wajen Muawiya ta kofa قام عن sai شريك kawai Imam Malik ya wato sai ma Muawiya sai tashi da kan gadansa ya وتلقاه kuma wato ka- ya ya zama ya ya tare shi وقبل بين ya عينيه sumbaci tsakanin idaniyarsa وأصلعه المرعاب sai je yanka masa wani gari a Marwa sai ce to wannan garin wannan gurin naka ne eh me yasa ya masa haka لشبهه سورة رسول الله صلى الله عليه saboda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وروي أن مالك an rawaito cewa imamu imamu na Maliku Allah ya kin kai gare shi لما ضربه جعفر بن سليمان yayin da Jabaru dan Sulaimana Abu Jafar wa Mansur ya buge shi din nan mm.
ونال منه ما نال yayi masa abin da yayi masa وأمر مذكيا aka dauki Imam Malik yana sumanni
ذكر عليه الناس sai mutane suka je gurin Imam na Maliku وأفاق sai ya farka وقال abin na farko da Malik ya fara cewa أشهدكم أني جعلت ذلك في الليل ina shaida muku jama'a cewa wannan da ya dake ni na yafi masa eh فسئل بعد sai aka tambayi Imam na Maliku aka ce me yasa kai haka وقال sai yake cewa خفت أن أموت yake na tsoron kar na je na mutu فألقى النبي صلى الله عليه وسلم na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama واستحيي منه to ai kaga ban kunyar annabi أن يدخل بعد آله الناس a ce wasu daga cikin ahalin gidan manzon Allah ya shiga wani saboda ni ita to ina jin kunyar annabi a haka eh
وقيل wakila haka ce إن المنصور hakika shi Mansur wanda shine shine kamar kamar shugaban kasa a lokacin sai da sai a zo alama wa Malik abin da Jafar ya masa وقال له sai Imam Malik ya ce da Mansur أعوذ ina بالله neman tsarin Allah والله sai ya ce wallahi na rantsa da Allah مرتفع منها سودا yace ai bai taba daga wata bulala daga jikina ba إلا وقد جعلته فيه الليل face na yafe masa atake لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda dangantakarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ana dukan sa ina na yafe na yafe na yafe har sai da su ma eh saboda dangantakarsa ga shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
وقال أبو بكر بن sai أياش da na Abubakar dan Ayyash ya fada لو أتاني أبو بكر yace وعمر yace da sai da na Abubakar da sai da Umar za su zo mun وعلي da sai da na Aliyu لبدأت بحاجة علي da قبلهما eh da sai in fara da buƙatar sayyidina Ali kafin sayyidina Abubakar da Umar بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda kusancin sayyidina Ali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولأن أكثر من السماء amma kuma ba zai والأرض sai ce amma kuma ba zan yaka ba saboda annabi ya gabatar da su a kansa shi zai ce wal an akhira min as-sama'i ila al-ard na fado daga sama zuwa ƙasa أحب إلي Shi ya fi soyuwa zuwa gare ni.
أحب علي na da na daga akan na gabatar da shi a kansu domin ne haka ban muturba manzon Allah ba eh wato nan bance ne me ban mamaki a cikin sa eh wato kawai ne dauka yana son cewa ba zai gabatar da sayyidina Abubakar da Umar ba da ya haka gware ya faɗo daga sama a aka san magana ne eh magana farko ta saba da magana ƙarshe mm amin وقيل لابن عباس an fara ga Abdullahi bin Abbasin ماتت aka فلان ce wanda ta rasu لبعض أزواج النبي صلى ga ɗaya الله daga cikin عليه matakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وسجد sai ga Abdullahi bin Abbas ya faɗi sujjada وقيل له Sai aka ce da shi, هذه الساعة aka ce yanzu kai sujjada a wannan lokaci وقال sai ce أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce إذا رأيتم آية فاسجدوا idan kun ga aya ku sujjada
وأي آية أعذر wace aya ce mafi girma من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ya da tafiyar matakun annabi sallallahu alaihi wasallama وكان أبو بكر Mm, wato وعمر wato wato matakun manzon Allah ahalin gidansa ne kamar da duk matakun annabawa ahalin gidansa ne eh annabi annabi Musa fa qala li ahlihim kusuko kaga ai Allah ya- ya faɗa annabi Musa yana ba yana ba da labari ga ahalinsa yawwa so daka a a a duk annabawa matakun sa ahalinsa ne haka annabi Muhammad shi ma matansa ahalinsa ne dama da an ce ahli ai abin farko mara za a fara hangowa shine iyalai su wanda su suka tara zuriyar yawwa so daka matan manzon Allah ahali ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabani da wanda suke yadawa suke ta fadan maganganu bakake akan matan manzon Allah Ah, Allah kai mana magaru su da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm abin takeici wai kamar garin Kano da gari ne na malamai wanda duk wanda zai zo garin Kano sai ya baka labarin garin malamai ne Shehu Muhammad Bello ya rubuta a cikin Infaqul Maisur cewa Shehu Abdullahi Gondu ya faɗa da kansa ya ce ya kewaya garuruwa na cikin a garuruwan Najeriya da Chadi da Nijar a amma bai ga gari ne albarka irin garin Kano ba eh sannan kuma Shehu Ibrahim shi ma ai ya fata cewa girman Kano ya kai matuƙa tunda da kansu malaman suna cewa shehu ya ce ba wai ya zo ya samu ma- mutanen Kano ba masu ilimi ba a malamai ya same su eh ya same su da ilimin su wannan ne ma yasa ya samu karbuwa a cikin su domin bai zo in bai je gurin malaman ba ba zai karbu ba to so haka a- amma duk da haka lokacin da ya zo kusa mai yake cewa kharashtu min Kano wa qarji bi Kano limla wa ahbaji bi Kano sakanu yace na fita daga Kano amma zuciyata na Kano yace me yasa ba za a yi haka ba domin gashi masoya na suna zaune a cikin garin Kano to haka fa garin Kano Allah ya cika shi da malamai da kuma masoya ahalin gidan manzon Allah a a cikin garin Kano ne aka samu unguwa mai suna Sharifai wanda jikokin manzon Allah ne kawai a cikin ta wato wannan yana nuna mana irin yadda a garin Kano ya zama ya kankame jinin manzon Allah ba za a zo a yaudare shi da cewa an zo da wata hanya ta Allah bai ta ba da fa mana da ita yawwa shi sa duk lokacin da aka zo yanzu da an yi wa mutum haihuwa aka ce yan biyu aka samu shi kenan ba sunan su ma da sunan su ma suke zuwa bayan ku ba a haifi kowa da suna sa masa ake yi amma mu a hausawa zo da a da sunan su na ta faɗa wani lokaci can wani zai tambaya ta wai aka rubuta Allah a iya tun da sunan na ce dama ai ba sa ba ina magana canjawa kana da dama domin shi asalin ma sai na san da sai da Hussein ai ba kada ka haife su ba tsakanin su zan wata goma sha ɗaya ne ta amma amma kaga mu da an haifi Hassan da Hussein da sunan suke zuwa kuma a nan ne za mu ga saboda karramawa da Allah ya ba Hausawa game da sha'anin jinin manzon Allah Hassan ne da Husaini ne bi aka haifa ko zamanin manzon Allah namiji ne da mace amma ba a haifa Hassana da Husaina ba mu ba Hausawa sai muka juya bayan Hassan da Husaini ba akwai Hassana da Husaina to wannan dinan na mana irin karramawa da Allah ya ba mu da soyayya ga waɗannan bayan Allah to amma kawai sai a zo a ce wai ai duk ba ma kan tafarki yanzu duk shawaran namu da aka yi da ake ba da labarin su ji shehu malam tijjaniyan muta Allah ya masa rahama wanda rasuwarsa fiye da karni guda a fiye da rabin karni yanzu ana ji dai a wato kisan da suke bayarwa cewa wata rana yana karatu ana ba da karatu wannan yana ja wannan yana karanta sai aka ba ke bashi labarin wata baiwa Allah wata baiwa Allah ce ita aikin ta idan aka ci maka bashi ka zo ka gaya mata ta san irin tashin hankalin da aka samu mai bashin na sai ya biya shi kenan aka baka ce a baiwa Allah da Allah ga wanci ta ci min bashi to shikenan ki zo rana kaza mu je rana kaza ta zo shi da ra'ayi ai guri kaza ne ki je za ki ga gidan da kin je ki ce gidan sharuwa ne to a ciki wannan mata take sai ta ce to wato so kuke je gidan sharuwa ne gidan annaban je rashin mutunci kenan gidan sharuwa ne fa saboda haka sai mata kace kace sai wannan mata sai ta ga mata mangano sai to ba irin wannan aikin nake yi ba shi ma dan yana cikin karatu sai ce to haka aka yi aka ce haka kai yace to kowa ya kalbi a hada hadiya za a je a kai wa wannan mata hadiya saboda ta karrama jinin manzon Allah ta karrama gidan sharifai to mu yanzu mu da muke da iyaye irin waɗannan sannan kuma abu a ce yau za a zo a kawo sabon karatu wai a ce ba za ka iya sanin ba za ka iya son sharifai ba sai ka zagi sabai ai na ka san wannan karatu haka to yanzu duk iyayen namu ai ba su kai da alƙaliyar ba ko yanzu ga alƙaliyar yana gaya mana matsayin sahabban manzon Allah ai matsayin jinin manzon Allah sharifai yanzu kuma abin da ya hada babi ne guda biyu ya hada su guri daya ya gama da maganar sharifai yanzu kuma zai koma kan maganar sahabbai saboda ka sani abu ne guda biyu ba dama ka raba yadda kaga Hassan da Husaini to ba dama ka raba su yau in ka so sayyidina Hassan baka so Husaini ba to ƙarya kace in ka so Husaini baka so Hassan ba ƙarya kace in ka so sahabban manzon Allah baka so ahalin gidansa ba ƙarya kace in ka so ahalin gidan manzon Allah baka so sahabbai ba to baka so ba kwata so daga Allah ka sa mu dace Allah ya gyara halayen mu albarkacin manzo Allah ba da duk kuma cikin al'amura irin wannan muna roƙon Allah in za shi shiri Allah ka shirye su in ba za shi shiri kuma Allah ka nisa mu da su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm amin amin وكان أبو بكر sayyidina abubakar da sayyidina umar sun kasance وزوران suna zuwa ziyarar nan ta umma mana wannan da bararriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ziyartar ta فلما ورد الهليمة yayin da nana hajjimar sadiya ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وصل لها رجاءه to sai wato in kin faɗa mata wato a rida'ahu mayafinsa وقضى حاجته yayi ya bukatar ta ولما توفي hujja yayin da manzon Allah ya yi kaura wa qadat ala abi bakr wa umara sai ta zo gurin sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru wa sana'a bi hadhihi suka yi mata abin da Annabi ya saba yi mata fasari ke da ka rabe mana wa min shawqirihi wa birrihi Imam Al-Qadi ya- sallallahu alaihi wa yace sallama.
daga cikin jin nauyin manzon Allah da biyayya ga manzon Allah to shine jin nauyin sahabban manzon Allah da biyayya ga su yayin da ka raina su to ka raina manzon Allah Allah ka kiyaye mu. hmm wa ma'rifatu haqqihi da kuma wato sanin haƙƙin nan nasu wal iqtida da yin koyi da su wa husnul da kyakkyawan yabo alaihim gare su wal istighfar da kuma wato neman gafara gare su wal imsaku amma shajara da bainahum kamewa kan abin da ya faru tsakanin su mara daɗi in ka wani abu ya faru mara daɗi to ba ruwanka a cikin magana eh wannan shine ka'ida fiye da shekara yanzu alƙali ga gashi yana rubuta wannan safi a cikin samun sa sama da shekara ɗari tara a dubu kaɗan ne babu sannan kuma akwai wanda ma fiye da shekara dubu da ɗari ɗaya shine ibn abi zaidan alkirawani domin shi ɗari uku da tamanin da shida da su. ɗari uku da tamanin da shida yau muna dubu da ɗari hudu da arba'in da a- to kaga wannan ke nuna mana cewa a shi fiye ma da alƙali biyar ɗin shekarunsa amma kuma ga abin da suke faɗa a ƙa'idar musulunci ka kame absa abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah kuma wannan abin ba fili ba ai kai yanzu misali za ka iya tara ƙannanka ka ce to ku dai kun taso kun ga babanku da babanku ma'ana iyayenmu kenan kullun cikin rigima kullun cikin rigima ai ba ka so wannan kannan naka ta dinga ba da labari ba ko ba haka bane ba yau ba za su dinga ba da labari ba ga cewa ba ba su da wata fara irin naka dan ba za su ce babanka ya rubuta abu ko a, ya ya zama addini ba ko ba ka zama addini ba bai zama su zama komai ba amma ba ka so a dinga ba da labarin rigimar iyayenka ba ka ta cewa ko da sun yi to ashe kuma ya sabon mamman Allah wanda ko baka duba wani abu ba to duba abokin su mana shi ne shugaban halitta annabi Muhammadu ai asaba ke musu ko abokan manzon Allah ne ba anal mar'i la tas'al wa amsir qarinahu wa kullu qarin bil maqarin yaktabi duk abin da ka samo daga sabon manzon Allah sun daga annabi so koya saboda haka ya kamata ka girmama su ka kammama su mm shi sa ko sabani ka samu a wajen sahabbai to sai Allah ya ce to duk abin da suka yi sun yi daidai sai a ce wannan yana da lada wannan ma yana da lada ba shi kenan ba an yi maganin komai to kuma Allah ya bamu labari yace shi ɗan aljanna ne to wai me na me namu ne in ba ya muke bukata kuma mu shiga ciki ba Ah, Allah ya ce shi ɗan aljanna ne ya yi musu gafara ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu sai kuma kawai ka zo a ƙarshen zamani sai kuma a bari mu dauko yayi laifi kaza yayi laifi kaza to ina ruwanka yayin Allah ya sa mu dace hmm amin wa mu'adatu man da kuma wato gaba ga wanda yi gaba da su shi sa wato ina ba wa ɗan uwa hakuri da yawa wasu sun sa ka daina sa baki a cikin magana nan ka daina to ai sai dai mu daina kanta a shafa tunda dai kanta a shafa fiye da shekara nawa ana karanta a shafar nan a shafar nan cikin ta ba yadda za a yi mutum yana karanta a shafa ya izala ba yadda za a yi mutum yana karanta a shafa ya shi'a ba yadda za a yi mutum yana karanta a shafa ya nasibanci ba zai yi ba saboda in misali za a ce kai shiru kamar magana to to- yaushe za a yi magana kenan shi kenan ba da yi kenan sai shi wannan wannan wannan haka haka kuma da an shiga cikin musiba baki daya wadda ku fitina talla tusibanna allazina zalamu minkum hafatan haka Allah yake ko to haka Allah ya zai Allah muna roƙon su sama cikin allazina yanhauna an su'i yawa barkatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm amin amin wal idrabu an akbar da kuma wato kauda kai amsa labarin yan tarihi wa jahalatu da jahilan masu ruwaya wa dullali da batattun nan na yan shi'a da wanda suke yan bid'a masu yin suka a cikin ɗaya daga cikin sabon manzon Allah wa an yusawatu lahum sannan wajibi ne a nema a nema wa sabon manzon Allah a cikin abin da aka kirato gare su na daga misalin wannananka na ga abin da ya fi kasance tsakanin su na daga fitintunu a nema musu tawili mafi kyawu wa yufarraju lahum
aswabal makharij sannan ai musu takhariji na mafita wacce ke kyakkyawa a ce ai ga abin da ake yi ga abin da ake yi ai tawilin abu wai wannan in ya ma inganta kenan domin dai su ahalin haka ne
ولا يذكر أحد منهم بسوء ba za a ambaci ɗaya daga cikin su bisu inda mummuna ba لا يغمس عليه أمر ba kuma za a aibata masa wani lamari ba بل تذكر حسن bar dai za a dinga ambatan kyawawan ayyukan su ne da وسائله kuma falalolin su وعن da tarihin su wanda yake abin godewa ويذكر sato amma wara abin da ba wannan ba sai ai kawai gare shi kama qala sallallahu alaihi wa sallam irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idza zikira ashabi fa amsiku annabi yace idan an ambaci sahabbai na ku kame bakin ku qala allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa muhammadur rasulullah والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة ubangiji yace muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum har zuwa karshen sura وقال ubangiji madaukakin sarki ya faɗa والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار Mm.
آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هاي زوا قرشان آية وقال تعالى الله تعالى يبدا
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال هاي ubangiji madaukakin sarki ya faɗa
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Mm.
آية rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi hai zuwa karshen aya to wannan ayoyi gaba daya suna tabbatar da dawwamar sahabban manzon Allah a cikin aljanna suna tabbatar da wato sahabban manzon Allah ba su canja ba in dai sunan mutum sahabi bai canja ba wayan da canja din ai an faɗe su a cikin hadisi kuma an tabbatar da su waye saboda haka maganar eh, sahabban manzon Allah wannan dole ka mika wuya kuma dukkan su yan aljanna ne domin daga ayar farko Allah a ƙarshen yana cewa wa'ada Allah wallazina amanu wa amilus salati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya wa wanda suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ya musu alƙawarin gafara da lada mai girma yawwa gaba ɗayan su. wannan minhum din bayaniya ce ba wai tafidiyya ba ce ba kamar da shi Abdullahi Gondu balaraban Hausa ya faɗa a cikin a tafsirinsa a a- wato biya'u ta'wil sannan kuma ila yau والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه شيما الله يكيمي وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم kaga Allah ya tabbatar da aljanna ga sahabban manzon Allah gaba ɗayan su sannan ya ƙara cewa laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajarati Allah ya yarda da su sannan ya ƙara cewa rijalun sarqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qabina bahu wa minhum man yantazir sai ce wa ma baddalu tabdila sahabbai na sahabban manzon Allah nawa ba su canja ba inda Allah sai wani lokaci wani yau sun canja to yanzu ne ban ga ta kenan Allah kamar magani to amin حدثنا القاضي أبو alqazi abu ali ne mana hadisi قال shi kuma yace abu husaini ya mana hadisi وأبو الفضل da abul fadl dan ayruna suka hadu suka ce حدثنا أبو يعلى abu ya al bagdadi dan zabi uruf ya mana hadisi قال حدثنا أبو علي yace abu ali sunjiri ya zantan mana قال حدثنا محمد بن وهبون yace muhammad dan mabukin almarwazi ya mana hadisi قال حدثنا الترمذي yace abu isa tirmidhi ya zantan mana قال حدثنا الحسن yace hasan dan sabbahi ya mana hadisi قال حدثنا سفيان yace sufyan dan uyaynata ya mana hadisi عن زائدة shi kuma daga عن za'idata عبد shi الملك kuma daga abdul malik dan umairin عن ربيعي shi kuma daga ribi'i dan hirashin عن shi kuma daga حذيفة sayyidina Abu Dawud al-Yamani قال Allah ya kare da gare shi ya fada قال رسول الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ابتدوا بالذين من ku بعد yi koyi wayan daga wayan suke bayana أبي بكر su ne sayyidina وعمر.
Abubakar da sayyidina Umaru قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada أصحابي كالنجوم sahabbai na kamar taurari suke بأيهم اقتديتم Mhm. da اهتديتم kowanne kai koyi za ku samu shari'a عن أنس رضي الله an عنه kamar ga ana wannan hadisin yana da rauni eh da yawa malamai suna yawan fadarsa a mutaqaddimina da kuma mutu akirina musamman ga alƙali jiyar gashi ya kawo shi a cikin littafin sa amma malamai suna cewa yana da rauni sai dai a Abdullahi Sha'arani ya ce wannan hadisin ko da bai inganta ta hanyar hadi- malaman hadisi ba amma ya inganta ta hanyar kashafi ma'ana an samu kashafi manzo Allah ya tabbatar da wannan hadisi da bada ce ne Mm.
وعن أنس an gaba daga Anas dan Maliku Allah ya kare da gare shi ya fada yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada مثل أصحابي yace misalin sahabbai na ومثل الملك kamar misalin gishiri ne a cikin abinci لا يسلو الطعام إلا به abincin ba zai gyaru ba illa bihi sai da shi wa qala manzon Allah ya faɗa Allah Allah fi ku tsoron Allah a cikin sahabbai na la tattakizuhum gharadan ba ka kurge su karan bara bayana amma abahu wanda ya so sahabbai na abi wasiya abahu ya so su ne dan yana so na amma abaga wanda kuma ya ƙi su abi buguzi to ya ƙi su ne dan yana ƙi na wa man annabi ya ce wanda ya cutar da sahabbai na qad ada hakika ya cutar da ni wa man ada wanda kuma ya cutar da ni wa qad ada hakika ya saba wa Allah wa man ada wanda kuma ya saba wa Allah yushiku an ya kusanta Allah ya kama shi wa qala manzon Allah ya faɗa la tasubbu ashabi kan ku saki harshe ka sahabbai na ولو أنفق أحدكم Mhm.
مثل أحد ga ذهبا ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na dinare ما بلغ مد أحدهم ba zai kai mu da rabin ɗayan su ba ولا نصيبا ba zai kai ko da rabin mu da rabi ba وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa من سب أصحابي wanda ya saki harshe ga sahabbai na عليه لعنة الله eh wanda ya rawaito wannan hadisin shine Anas dan Malik Allah ya dace eh Allah ya ji kamalan da bahani ko rabi eh yace mun yace mun ai abin da yasa kaji masu zagin sahabbai a garin Kano suna zagin sayyidina Anas saboda shi ya rawaito wannan hadisin zamu karanta yanzu Annabi ya ce wanda ya saka ga sahabbai na la'ana Allah ta tabbata gare shi da mala'iku da mutane baki daya ba Allah ba zai kai masalar safarin la ba ballanta na sallar nafila eh shi sa to daga kuma wannan kaɗan ne da cikin aƙidar su mummuna shi sa lalle jama'a su farga akan wannan musiba sai sun karo kansu eh zagin sahabban manzo Allah wata aƙida ce daga cikin aƙidar Shi'a ita kuma Shi'a suna da wato duk inda ka ga to barna ce take faruwa ba zaman lafiya a cikin kansu a zaman su saboda su a gurin su wato gwara ta haɗa kai da kiristoci akan su yaƙi musulmai yan uwansu dama dai ya musulmai yan uwan nasu a baki ne da suke faɗa amma a aiwace ba ruwan su gwara kirista za a gan suna yawo da da da da abun cross din a tare da su da ma kiristocin tare da su ko shi nan na kanan ba sun fara ya fara cewa ya fara kiran kiristocin ba su zo hurin su hawali suna waya an yi kaza an yi kaza da sauransu to da ka musifa ce ba karama ba kuma wannan ah, kar a dauka wai abu ne zai tsaya kawai a ce an rusa hadisai an rusa alqur'ani tun daga shi ma yana faɗa a cikin alqur'ani akwai ayoyin da aka cusa su a gurin ba gurin su bane ya ce wannan ayat da muka sada su inna ma yuridu li yuzhibu ankum ar-rijsa ala al-bayt wa yudahhirakum tadhira ya ce wannan ba gurin ta bane sa ta kawai ta bai suke a wurin to yanzu a cikin garin Kano a samu masu irin wannan magana dama ya faɗa cewa Qur'ani nan bai cika ba ya ce wannan Qur'ani ba shi yafi inganci ba wanda ke hannunmu akwai tafsir akwai Qur'ani Musa bin Abdullah dan Mas'ud shi yafi amma wannan namu na Sayyidina Usman bai fa ba domin sau da akwai abubuwan da aka cucusa an yi kaji an yi kaji wai ka ji wannan mutum yanzu imam Malik- ma- za mu karanta nan gaba da kaji ya faɗa rawaiya bin annahu man zayyara harfan min alqur'ani amdan kafara duk mutumin da ya inkarin harafi ɗaya da qur'ani ya kafarta ya kafarta ya bi musulunci to kuma sannan irin wayannan wasu ne za su za kuma su zama wai jagorori a addini kuma wannan kaɗan ne dan shi zagin sahabbai wata wata wata aqida ce guda ɗaya a cikin aqidun nan kuma tun aƙida ana ganin ta kamar ta ta aƙida ce ta wato fahimta ce dan akwai wasu jahilai da ba su gane da al'amara suke ba sai sai a ai fahimta ce ta malamai wannan ya ce wannan ya ce wallahi kwata kwata ba haka bane ba kwata kwata ba haka bane eh ba ba fahimta ba ce kafirci ne kawai eh ba fahimta ba ce ba domin duk wanda ya canza Qur'ani ya kafarta har kai yanka canza ka kafarta da gangan to yaya wanda zai ce shi nan bai yarda da shi ba nan bai yarda da shi ba idan ka ce wani kafiri ne sai an samu kafiri tsakanin ku to yaya za ka ce da wanda annabi ya yarda da shi Allah ya yarda da shi kafiri sannan ka zama kai musulmi ta yaya ai ba zai ji ba to su a gurin su sai da na Ali ya fi kowa dan ka duba za ka irin lafuzan da masu su na garin namu irin lafuzan da suke gaya wa annabi su ce wai hadisi ya zo da shi su ɗauki magana su kwambala jikin manzon Allah ba za su iya faɗar ta kan sayyidina Ali ba to kaga wannan wato wato gurabiyanci ne wannan kuma yawan su ne suka su ne suka shigo ta ƙarƙashin ƙasa to kuma bayan za ka gano irin wannan mutum sai a cikin kafin mashi ba za mu karanta akwai babi na musamman da alƙali ya yi ya dinga fito faɗar firƙoƙi na shi'a da irin abubuwan da suke yi kuma eh, shehu sirri al-qadr jilani Allah ya kare da gare shi a cikin al-gunya da dalibi da riƙin haƙƙi ji ya fi da su ji ya bayyana su billah billah sannan suka ce ba za ka zama mumini na ƙwarai ba sai ka zagi sayyidina Abubakar da Umar kuma sun fara gashi nan da Hausa suna yi suna yadawa matukar za a ga sayyidina Abubakar da matsayi a cikin al'umma matukar za a ga sayyidina Umar da matsayi a cikin al'umma to ba za a zauna lafiya ba da hausa suke faɗa ba wai turanci ko larabci ba bari a ce sai wanda ya karanta zai a'a da hausa da jahili da komai idan gaske yana gani sannan sun kafarta su sun faɗa dama ba musulmi bane ba sun ce kai gaba ɗayan sahabbai ma sun kafarta yanzu aka shi shi shi su wanda suke yi na Kano din ba sun faɗa ba sun ce mafi yawan sahabbai za a kora su zuwa wuta a fagarin Kano ake wannan musibar jama'a sannan kai a ce ai shiru ta ya shiga musiba kenan da an shiga wuta baki ɗaya daga aqidar su suka ce iya sahabban da suka zama kaɗai musulmai ba su wuce guda biyar ba daga sayyidina Aliyu sai Salman al-Farisi sai Mikdad dan Aswad sai Ammar dan Yasir sai Abu Dharr al-Ghifari sauran gaba ka zai ba mu ji sauran sahabbai masu asharan kwashe da zana masu ba kaza ta suka ce Allah bai san abin da zai faru sai abin ya faru sannan Allah ya sani wannan kira shi a ciki suka ce amma imami nasu a wannan imaman nasu guda goma sha biyu a wannan imaman suka ce ya san abin da ya kasance da abin da zai kasance nan gaba kaga nan sun bibira kan Allah ba ma kan manzon Allah ba suka ce sayyidina Ali ya fi dukkan annaban Allah wannan dama an zazzaki mai fada ga bidiyon sanin mai na ta yau mala'ika kake annabi kake sai na alga bai kake wannan ya fada sannan suka ce ai ai asalan ma ai aikin da aka yi wato an aiko ne zuwa ga sayyidina ali shi mala'ikan da yazo sai ya kalli annabi ya kalli sai na sai ga sun yi kamar sai rasa wai wa aka turo shi ne kawai sai ba annabi saboda haka sai ba annabi shi kenan aka tafi aka cigaba da sakon a haka shi sa shi sa shi alƙali biyar ya faɗa cewa haula'i kafaru min wujuhi sun kafarta hanyoyi da yawa domin bayan sun ce an kuskurantar da mala'ika to kuma shikenan sai Allah yana sanar kuma sai ci gaba har kamar sakon sakon na zuwa haka sannan wannan abin da ya shafa aqida kenan idan muka dawo harkar zamantakewa ba wato tumakai a cikin al'umma irin shi'a domin su a gurin su ga auren mutuwa wato aure ne istiyar eh aure ne zaka yi shi amma za ma za a shirya nan da kwana kaza ko nan da wata kaza ko nan da sati kaza an gama auren yawancin diya wace akan da ake a ce an tafi zariya an tafi a kafa an tafi waye din nan to anan ai akwai wanda suke auren a irin wannan lokacin an daura auren iya muddar auren isarin dinsa shine dawowa daga zariya to da ka tafi a haka za a yi ta wannan shekar ta kasa ai ta abubuwa kala kala marasa daɗin ji sannan kuma har ila yau akwai aran mata dan shi'a zai ba wa dan shi'a abokinsa aran matarsa shi ma ya bashi aran matarsa wannan ba ke su fa wannan shi abin da in ba a farga ba abin da zai shigo mana Kano kenan domin sun fare ne ai nan shi wannan turi din shugaban na Kano kafin ya mutu ai duk wani abin an sanya yana yi idan aka yi aure ba sai an ji an kai masa matarsa ta kwana biyu kwana biyu a gurinsa sannan kuma ba a ji a karɓo ta a fagarin Kano ake wannan musifar suka ce Qur'ani muharrafi ne a gidansu sun ce idan kai tafiya dole sai ka kawo wani namijin gidanka ba za ka bar matarka ita kaɗai ba sun ce lokacin da aka isra'i da manzo Allah ai da da wato sai zan alishi ma tare da tafi sun ce kuma ran alkiyama ba za a yi masa azaba ba dan shi ba azaba shi za su mu hole sai abin da suka ga dama kawai ka ji yayin ka sun ce da kai da kai kalmar shahada ma'ana kai zikiri la ilaha illallah gwara kala an ci sayyidina umar wani fa aqida shi a ce fa da ma to haka a kamar yadda aka ji akwai abubuwan da sun ce Qur'ani dama wannan nan nan bai cika ba tun daga cikin suna koyewa yanzu abin sun fara bayyana shi sun ce a cikin alamun shara akwai wata aya da sabai suka tirki alamun shara da kasa zaka wazan nan ka hai zuwa wajen wai waje Allah aliyan sirak waje Allah aliyan sirak saboda haka mun sa sayyidina Ali sarkin kan ya rasulullahi wai sabai ne suka tirki to kaga ina ina inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna ka gani sannan suka ce ai a cikin surar a qur'ani nasu akwai wata aya sura suratul wilayat za a ganta a cikin littafin al-qudud al-ariba sun kawo photograph ɗinta eh daga can asalin littafin nasu shi wannan na kula ne din yawa akwai littafin su fasul kitab fi isbat tahrif al-qur'an eh isbat tahrif kitab rabbul arba sun ce tabbas an canja al-qur'ani suka zo suka rubuta wai akwai wata sura suranta suratul wilayat ita surar wai in an gani a rubutu za ga suratul wilayat sabu ayat na ce Allah jikan shehunan mu za su yi rubutu su ce suratul baqara madani cin wani a tanu hamsin sunan aya duk sura sai an ce ga inda aka saukar madina ko kuma makka amma ita wannan da yake ba ta arziki bace ba sai aka ce suratul wilayat sabu ayat kaga wato babu inda aka saukar da ita kenan kuma haka ne ba inda aka saukar da ita eh wai farkon ta yayi wallazina amanu aminu bin nabi wa bil wali Allah zai ne ba asnahu ma yahdi yalikum ila tariqi mustaqim nabiyyun wa waliyyun ba'dhum wa min ba'd wa ana alimul khabir kuma kaga ai combination ma ka dinga yi da qur'anin mu irin yadda musulma din nan ya dinga yi to to da wannan shashanci ne Allah kamar magani eh Allah ka yaye mana wannan musifa ce babba shi sa wallahi da ba kar a dauke ta da karamin abu ka ganta dan karamin abu ne dan abin da kake zaton sa karami ya wuce karami ya wuce karami ka duba dai duk bala'in izala amma da izala sai ga musifan nan ta fito ga dangadan mu da sai ganin mu yan dariƙa kafare ne mushrikai ne nan nan sun ce mun sun yadda mu ahli sunna ne eh sun yadda mu ahli sunna ne a zo a hadu dan a yaki wannan musifar eh a hadu dan a yaki wannan musifar Allah ka bar magani mm amin amin
وقال إذا ذكر أصحابي فأمسك annabi ya ce idan an kun ji an ambata sabai na ku kame bakin ku وقال جابر annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin nan na jabiru إن الله اختار أصحابي ubangiji ya zaɓi sahabbai na على جميع amsa gaba da yan shalikai والنبيين idan ban da annabawa da masayai su ne suka fi sahabbai واختار لي منهم أربعة manzon Allah ya ce Allah ya zaba mun guda wani daga cikin su أبا بكر sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru da sayyidina Usmanu da sayyidina Ali وجعلهم خير أصحابي ubangiji ya sanya su su ne fiyayyen sahabbai na في أصحابي كلهم خير annabi ya ce a duk sahabbai na akwai alkhairi sai yanzu dan Allah wannan magana ga ta karara kuma ka ce kana son annabi sai ya san annabi annabi ya gaya maka cewa duk sahabbai na akwai alkhairi kuma ka ce duk su shari aka ware sauran mutum biyar kawai nan ana ana cewa annabi ya yi kaura ya bar dubu ɗari da ashirin da hudu amma ka baka ce a kai wato biyar ne ma kai da su. Allah ka soke
وقال manzon Allah ya faɗa من أحب عمر yace wanda ya zo sayyidina Umaru to hakika ya so ni ومن أبغض wanda kuma yake sai na umaru Kada abu hakika yaki na yaki ni وقال ما imamu na maliku dan anasu Allah ya kare da gare shi ya faɗa da wani nasa ومن أبغض السهاب yace wanda duk ya ki sahabbai ko ba ya saka yake ga sahabbai وليس له في بيع المسلمين حق yace ba shi da rabo a cikin baitul malin musulmai kwata kwata Eh, domin ya riga ya fita imam malik yace wani zai an fitar da shi بآية da الله ayan nan ta sauka da hakari والذين جاءوا من بعدهم Allah yake wallazina ja'u min ba'dihim hay zuwa karshen aya wato wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la ta'khudh qulubana ghillan lil ladzina amanu inna rabbana innaka ghafurur rahim to kaga anan wajen idan aka duba zamu ga Allah ya ce wa'anda suka zo bayan sahabbai abinda za su ce shine rabbana ghfir lana Allah kai mana gafara wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman da yan uwan mu da suka riga mu da imani wato sahabban kenan to nan an umarce ku yi musu addu'a ta gafara ta alkhairi sai kuma ku juya sai aka zuwa kuma ake musu tari da alkaba'i Allah ka mana magani ga wata magana nan ma mai girma sai Imam Malik
وقال Imam na Maliku ya faɗa من ذا له أصحاب محمد yace duk wanda yaji an ambata bai yaji bakin ciki ma'ana yaji baya san sabon manzon Allah وهو to كافر wannan kafiri ne قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa ya ce ليجيز بهم الكفار li yajiza bihimul kufar dan ya fusa ta kafirai da shi Allah ya kanta sahabbai dan ya fusa ta kafirai don haka idan ka zama fadin sahabi ka ji bakin ciki a ranka to ka gafarta Allah ka kiyaye mu آمين. وقال عبد الله بن المبارك Abdullahi dan Mubarak ya faɗa خصلتان yace kaga tadoji guda biyu كانتا wanda zai kasance biya cikin sa naja ya samu tsira الصدق na farko gaskiya وحب أصحابه da kuma wato soyayya sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال أيوب السختياني ayyuba tasbiyani ya wada وأنا أبو أبابا wanda ya so sayyidina abubakar ولا قام ya tsaye da addini ya sa
ومن أبو عمر wanda ya so sayyidina umaru ولا أودع ya tabbatar da tafarkin sa ومن أبو عثمان wanda ya so sayyidina usmanu فقد استدعى به.
hakika ya nemi haske da hasken Allah
ومن wanda أبو علي ya so sayyidina ali فقد أخذ بالقروة الوثقى hakika ya yi ko da igiya ya karba ومن آثر الثناء على أسعاد محمد wanda ya kyautata yabo a sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقد برئ من hakika ya kubuta daga munafunci ومن انتقص أحدا منهم amma wanda ya dingira tawaya ga ɗaya daga sabon manzon Allah وهو to مبتدع wannan dan bid'a ne خالف للسنة mai sabawa da sunna ko da kashi na garin ma sun ce ai sun fita daga sunna baki ɗaya ma eh ba su ba sunna to kaga annabi ya ce man rage ba an sunnati falaysa minni wanda ya ce ba shi ba sunna ta sunni ma ba ni ba shi in ji annabi to magana ta wuce amin والسلف da kuma wato marigaya na kwarai وأخاف أن yace ina jin tsoron ya zaman to ba ma ba ma wani aiki nasa da ya zama ya hau da shi zuwa sama har sai ya so su baki daya sannan zuciyarsa zaman to kubutacciya وفي حديث خالد بن سعيد ya zo a cikin hadisin nan na Khalid dan Sayyidu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa أيها الناس ya ku mutane في راج عن أبي بكر hakika ni na yadda da sayyidina Abubakar عارفوا له kusan wannan nan ga gare shi أيها الناس ya ku mutane إني راج عن na yadda da sayyidina Umaru na yadda da sayyidina Ali na yadda da sayyidina Usmanu na yadda da sayyidina Talha na yadda da sayyidina Zubairu وسعد na yadda da Sa'id dan Abi Waqasim وسعيد na yadda da Sa'id dan Zaidu وعبد الرحمن بن عوف na yadda da Abdurrahman dan Aufin فعرفوا له saboda ku san wannan nan ka gare su أيها manzon الناس Allah ya ce ya ku mutane إن الله غفر لآل بدر ya ubaika wato hakika Allah ya yi gafara ga mutanen Badar والهديبية ya yi gafara ga ƴan Hudaybiya أيها الناس annabi yake cewa ya ku mutane خذوني ku kiyaye na cikin sahabbai na ku kiyaye na cikin surukai na eh wanda ni na aura da gurin su da kuma wanda suka aura da guri na shine a akhtani wa kari kenan mhm لا يؤلفنكم wato kaga أحد sayyidina منهم.
abubakar da sayyidina a usman eh da sayyidina umaru da sayyidina ali yawa sai- sayyidina usman da sayyidina ali sun aura daga manzon Allah sayyidina abubakar da sayyidina umaru annabi ya aura daga gare su eh so haka mun zala ce ku kiyaye daga gare ni sannan kuma annabi ya aura dai har ila yau daga abu sufyan dan harbin eh eh, wannan sayyidina muawiya Allah ya kare daga ummu habiba matan manzon Allah ce annabi ya ce ku kiyaye daraja ta a wajen wa'annan mutanen eh domin la yudaliban lakum ahadun minhum bi madlawa kada ɗayan ku ya neme ku ran alkiyama da cewa kun zalunce shi ma'ana kun zage shi kun ci mutunci gare shi fa inna mazlamatu la tuhabu fil qiyamati gadan domin wannan zalunci ne wanda Allah ba zai yake shi ba a ranar kiyama Allah ba zai yake shi ba wannan bukaci Allah ya saka annabi ya saka ina tabbata Allah ya gafara da yan badar Allah ya gafara da yan hudaybiya Allah to duk ina tabbatar mana da tsiran sahabban manzon Allah kuma yawa sai a an waye gari wannan ma title din ma da an aje shi gefe annabi ta ce Allah ya yi idlai ga yan badar yace duk abin da za ku je ku yi Allah ya muku gafara sai kun shiga aljanna tilas amma kuma samu wasu wani mai gidaje wanda bai ma gama da iyayensa lafiya ba amma kuma yanzu yana tuhumar cewa wai sahabban manzon Allah su bai yarda da su ba to kai waye da kake maka banka kafin a sami ka ka fara yarda da wani to amin
وقال رجل wani mutum ya faɗa ga mu'afa dan imrana أين عمر بن عبد العزيز yace ina ma za ka kusanta sayyidina umar dan abdulazizi من معاوية da sayyidina muawiya وغضب sai ko sayyidina wato sai mu'afa dan imrana sai fusata وقال wa qala sai yake cewa وقال بأتعب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم ba a kiyasta wanda sahabban manzon Allah sayyidina umar dan abdulazizi babu shakka mutum kirki ne amma ba bai kai sahabban manzon Allah ba. Mm.
معاوية domin sayyidina muawiya sahabban manzon sahabban manzon Allah ne kuma sarkin manzon Allah ne domin annabi ya aure yan uwarsa كاتب sannan sakatare ne na annabi ya rubuta wahayi akwai ayoyin da muke karanta a Qur'ani rubutun sayyidina Muawiya ne Mm.
وأمينه على وعي الله kuma ami- aminin sa kaji magana aminin manzon Allah ne kan wahayin Allah Mm.
وأتي النبي صلى الله عليه wata rana an zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jana'izar wani mutum ولم يصلي sai عليه annabi ya zama to bai sallah gare shi ba sai قال annabi ya ce كان يجر عثمان ya kasance yana kin sayyidina Usman فأبغضه to الله shi ma Allah ya azaba gare shi dama suna faɗa ko wa man yakun yal'an shi muawiya fa zaka kalbun min kilabi hawiya eh Allah ka kiyaye mu Mm. amin وقال صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a cikin mutanen Madina أوفوا yace a cikin mutanen Madina ku yi afuwa amsa wanda suke muna na gare ku واقبلوا ku منكم karba daga wanda ya kyauta za muku وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa في فضول ku kiyaye ni a cikin sahabbaina da sarkaina وإنه ما حفظني فيه domin wanda ya kiyaye ni a cikin su حفظه الله to shi ma Allah zai kiyaye shi a duniya da lahira ومن لم يحفظني amma wanda bai kiyaye ni ba a cikin su تكلم to Allah zai hukuntar da shi ومن تكلم wanda ko Allah ya hukuntar da shi يوشك ya kusanta Allah ya kama shi عنه صلى الله عليه an gabo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ومن حفظني annabi yace wanda ya kiyaye ni a cikin sahabbai na كنت له حافظا.
zan ki zaman to mai kiyayewa gare shi ran alkiyama قال annabi ya faɗa ومن حفظني في أصحابي wanda ya kiyaye ni a cikin sahabbai na ولد علي to zai tafiye na الحوزة wato zai tafiye wato tafki na gare ni ومن لم يحفظ amma wanda bai kiyaye na cikin sahabbai na ba ba ma zai gangaro wa tafkin nawa ba ولم يري إلا ba zai ganna ba illa min ba irin sai daga nesa قال مالك imamu na maliku Allah ya ji kai gare shi ya faɗa هذا النبي to dai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine mai ladabi ga halitta الذي هدانا الله به wannan da Allah ya shirye mu albarkacin sa وجعله رحمة Ubangiji ya sanya shi rama ne ga talikai يخرج في جوف yana fitowa a cikin dare zuwa baki'a sai annabi ya addu'a gare su ya nema musu gafara kamar neman kwana gare su وبذلك أمره الله da wannan ne ubangiji ya masa umarni وأمر النبي بوفيه annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da sa- da soyayya su da kuma وموالاته soyayya gare su ومعاداته da gaba da wanda ya gaba da su وروي عن كعب an rawato da kabul abari ليس عاد yace babu daya daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فإلا له شفاعة Fati yana da ceto a kan kansa ran alkiyama da zai yi.
وطلب من المغيرة Ko sai ta bala labari ya nema daga wajen mugira ɗan nufalin.
أن يشفع له يوم القيامة Cewa ya nema masu ya wato yi masu ceto ran alkiyama. Ita ce shi. Da shi wannan mu- wato mugira ɗan nufalin ɗin nan wato ɗan haris ne ɗan hashin alƙurai. An haife shi a zamanin manzala ta sallama an ce lokacin da ya rasu a lokacin da manzala ya ƙaura shekararsa shi wannan mugira ɗin shekarar shida. Eh to amma an kaba labari ce to ni kuma ina neman a wato ka cece ni ran alkiyama. Mm. Allah sama cikin cikin mun Allah sallallahu alaihi wasallam. Mm.
قال سعد بن عبد Sa'adu dan الله Abdullahi Tusari ya faɗa لم يؤمن بالرسول Mhm.
من لم يوكل duk أصحابه wanda bai ji nauyin sabon manzon Allah ba to sam sam ma dama ga imani da annabi ba ولم يئذ bai ma دعواه kuma buwayantar da umarnin manzon Allah ba وسلم fasali ke da ka rabe mana ومن إذابه ya cikin girmawar da Allah ya yi wa manzon Allah وإكباره Dai, wato girma shi da aka aka umarce mu mi إذاب جميع أسبابه to mu girmama gaba ɗayan sababa na annabi وإكرام da kuma وشاهد karrama mahalarta ta sa وأمكنة da buguguwa na sa shine makka da madina da ومعاهد yadda manzon Allah ya saba ومعلمته صلى الله عليه da irin abin da وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe shi أو عرف به ko ba abin da aka san shi da manzon Allah وروي عن سفينة بنت نجدة an rawaito daga safiyatu yan nazilatu قالت take cewa كان لأبي مهزورة قصة hmm, في مقدم رأسه tace abu abu mazurata ina da wani zanko a can magabacin kansa ذاك أجا idan ya zauna وأرسلها ya saki wannan gashin nasa to sai gashin ya taba kasa قيل له sai aka ce da shi ألا تهلكها ka je ka aske gashin kanka mana sai وقال yake cewa لم أكن بالذي أهلكها ban zamanto wanda zan aske ta ba وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafe ta da hannunsa وكانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات hmm.
من شعره صلى الله عليه وسلم akwai gasussuka wato daga cikin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hular Khalid dan Walid mm sai وسقطت ko wannan hula ta fadi في بعض a هروبه cikin shafin wato ya yi yakin sa شد عليها شدة to sai ko aka ga Khalid dan Walid ya kai wato a hari sosai mai karfi أنكر علي أسامة wanda hada sai sai da sabon manzon Allah suka dinga masa inkari كثرة ما saboda yawan wanda aka tafiya a cikin ta قال sai ke cewa لم أفعلها بسبب القلنس ba wai ne haka saboda hular bane ولما تدمنت sai dan saboda abinda hular ta tattaro شعري صلى na daga gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama لئلا أسلب بركة saboda ka zare min albarkata تقع في عين ka tawo ku a cikin hannayen da mushrikai وروي ابن عمر والعا يده an ka Abdullahi dan Umara ya sanya hannunsa a sa inda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake zama من المنبر daga mambari na sa ثم وضعها sannan ya على sanya ta a وجهه.
sa fuska ta sa ولهذا كان to مالك dan haka ne Imam na Maliku Allah ya jin kai gare shi لا يركب بالمدينة دابة baya hawan dafa a cikin Madina وكان يقول ya kasance yana cewa أستعي من الله ina jin kunyar Allah أنا أقع تربة a cikin takatar baya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cikin ta ياسر da والرداء kofatan nan dabba وروي عنه an rawaito daga gare shi أنه وهب للشافعي قراء cewa ya ba wa sayyidina imam shafi'i garbe guda كثيرا mai yawan dabbobi cikin sa كان عنده wanda yake gurin sa وقال sai الشافعي shafi'i yake cewa أمسك من هذا ka فتى rike dabba ɗaya daga cikin sa فأجابه بمثل هذا sai ya الجواب ba shi amsa da misalin amsar da ya wuce a baya وقد حكى أبو عبد الرحمن السلمي abu abdurrahman sulami ya kaito عن أحمد بن daga ahmadu dan fadla wayi a zahiri mai gudun duniya كان من الهدى ya kamance daga cikin mayakan haya أنه قال cewa shi ya faɗa ya ce ما مسست القوس Mm, بيدي yace ban- إلا على طهارة ban taba shafar baka da hannuna ba faci ne a yola
منذ بلغني Tun da labari ya yi san mun.
صلى الله عليه وسلم أخذ القوس بيده tun da labari ya samun cewa annabi ya taba rike baka da hannunsa wannan fa bakan na shi wannan Ahmad dan fadl wai ba fa bakan annabi bane a tun da annabi ya taba rike baka to yanzu duk bakan duniya ya shafe shi in zai taba sai ya yola sannan ya taba to kaga yanzu wannan fa shine abin da kullum ake rigima sai ai bid'a kenan ake to in kada ka san masu bid'a nan bid'a nan ba za ka komai addini ba mm amin وقد أبدى مالك imamu na maluku ya bada fatawa في من قال a cikin wanda ya faɗa yace wai kirba ayan nan ta madiyya yace wai ba kyakkyawa ba ce يضرب yace wannan ya masa bulala bulala talatin وأمر بها imam maluku ma yace a kama shi a kulle وكان له aka قدر ce ai babban mutum ne وقال ما أهوجه إلى درب عنقه imam maluku yace to ai mamakin bukatun su ma zuwa kare wayarsa eh شربة yace yanzu kirba yadda دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم wadda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ta يزعم أنها غير طيبة ita zai dinga riya wai ba mai tsarki ba ce shi imam maliku bai iya faɗan ma abin da ya faɗa din ba shi can ake ake rabi yake ko amma imam maliku sai ya ki faɗar abin da ya faɗa eh ladi bai yazo turba ban mu azumin ko mun ba da mutum cikin bai ko mutum ne to da haka mu kiyaye kanmu jama'a faɗan wata magana mara daɗi a dingina zuwa ga manzon Allah ko haka ya cewa a guje ta Allah ka kiyaye mu masu yi kuma Allah ya shirye su eh amin وفي السعيد ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin shanin Madina من عادة في عادة wanda ya fara da wani abun farawa cikin sa أو آوى ko kuma ya مهدية tattaro abun da yake murizin fararre عليه لعنة الله la'ana Allah ta tabbata gare shi da la'ana nan ta mala'iku والناس da la'ana أجمعين.
mutane baki لا daya يقبل الله منه تركا ولا عدلا Allah ba zai karbi sallah farillarsa ba balantana na fara ووصي an hakaito cewa bi jawul gifariya أكان قديما النبي ya riƙi sannan annabi sallallahu alaihi wasallama daga hannun sayyidina Usmanu رضي الله Allah ya ƙara yadda gare shi وتناوله ya ɗora shi akan ƙafafuwansa wai bai karya shi amsa gwiwa ta sa فساء به الناس sai mutane suka dinga yi masa wato magana da ƙarfi فأكدوا الآية sai mai gaiduwa ta kama shi a cikin gwiwa ta sa sai ku aka yanke ta ومات قبل ya rasu kafin shekara guda قال صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa حلف على منبر wanda ya rantsuwa amsa mumbari na yana mai sai ba san ba gaskiya ɗi ba ya rantsa akan mumbari na
وليتبوأ مقعده من النار ita ta gurin zaman sa a cikin wuta wato dan wuta ne kai tsaye ba wata magana ووجدت Imam Alƙali yace an mantar da ni أن أبا الفضل cewa Abul Fadl al-Jawhariya لما ورد المدينة yayin da ya zo Madina ya zo ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقرب من بيوتها ya zo kusa da gidajen Madina ورجل to sai ko ya sauka وشى باكيا eh wannan bawan Allah fa daga Andalus su amma da ya zo kusa da Madina sai sauka kafa yana tafiya mm ya tafi yana rera kuka yana yana kuka yana rera waka ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فعادا لإرفان الرسوم ولا لبا نظرنا عن الأقوال نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا ولما رأينا رسم يعني لما جعل من من لم يدع لنا فعادا wanda bai bar wata zuciya gare mu ba wala lubban ko tunani li irfanin rusuni saboda baye baye ka san in an ma kyauta an ma kyauta sun kana nagode nagode nagode sai ka kasa magana kuma to sai haka manzo Allah kenan shine mai kyautar da muka ga alamun gashi mun zo gidansa nazalna ala al-akwabi sai muka sauka da kan sira dan mu ma'ana hawan abin da muka hau dabba sai muka sauka kansa nan shi muna tafiya a ƙasa karamatan saboda girmamawa gare shi liman bana anu anna lima biyar gaba wanda shine fiyayyen wanda ya kamata a ɗebo ayari a taho zuwa gare shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawuciya an bajin muridai an hakaito daga tashin muridai annahu lamma ashrafa cewa shi ma yayin da ya tsinkaye a samadinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an sha'a sai da waka ya kuli yana fada mutamashira wato yana ta musuli da wakar wani rufi alhijabu lana fala alinabirin kamarun taqadda adunahu alawhamu wa idha almasiyu bina balagana muhammadan فظهورهن على الرجال حرام قربننا من خير من ودي أفترى فلها علينا حرمة وزمام نعم إذا وشير الإجابة لنا an ɗauka cin hijabi gare mu falaha kamarun sai ga wata wanda wannan watan ta kaɗa duna wal awhamu duk wani wahami ya yi nan kuma bayan sa sai la sai bayyana da nazarin ga mai duba eh wato kaga duk ana babu labarin annabi Muhammad kullum muna ji tun muna kanana muna sallallahu alaihi wasallam muna shafa fuskan mu muna jin daɗi in an faɗa annabi to ba mu taɓa ganin annabi sai yau ga mu ga manzon Allah a kabarin sa to shine yau sai hijabu lana yau an yaye mana hijabi mun ga manzon Allah shi yasa wannan guri muhimmi ne Allah ka kai mu Allah wanda duk ya je Allah ka kai da shi wanda bai taɓa zuwa ba Allah ya kai shi albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guri ne mai girma mai daraja wanda babu sama da shi a duniya da lahira baki daya domin da shi wannan guri ya fi ko ina har aljanna ya fita eh inda manzo Allah ya kwanta ba ya fi aljanna wannan a ta malaman da suke wato wato in an magana za su ce ina dalili su da kansu sun faɗa sun ce ba ma aljanna ba ya fi ha'al arshi ya fi al'arshi ya fi kursiyu wannan guri in ji ibn qayyim al-jawzi ya ce malamin sa ya faɗa wannan magana wa idza al-masiyu bina balagana muhammadan yayin da abar hawa dabba ta isar da mu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa zuhuruhunna ala rijali haramu wato bayan su abta mazaji haramun ne ko fa zuhuruhunna ala rihali haramu bayan su a dora masa siddi haramun ne dama ka suke so nan bayan Allah idan suka zo da dabba wadda ta yi hidima daga garin da suka sato har inda manzon Allah yake to daga ranar sai dai ci sai sha sai a wata kawai ba zancen a hauta ba komai saboda ta riga ta yi mana wato abin da ake da bukata me ta yi qarrabna na min khairi man wadi aswasara ta kusantar da mu daga ciyayyen wanda ya taka turbaya saboda haka falaha falaha alaina hurmatun wazima mu tana da alfarma akan tana da alƙawari akan mu cewa an daina hawanta
ووكي عن بعض المشايخ an haka yake daga cajin cewannai أنه هذا cewa ya tafi aikin haji ma ce yana tafi a kafa فقيل له في ذلك sai aka yi masa magana aka ce me yasa ba zaka hawa abin hawa ba وقال sai yake cewa العبد al-abdul abid yace yanzu ka taɓa ganin bawa gujajji يأتي إلى موت yazo yazo zuwa gidan uban gidansa yana haye لو قدرت أنا أمشي yace wallahi da na samu ikon in ta- in tafiya akan kaina ma mashaitu ala qadami ba zan iya taka kawata in tafiya ba yace ai ni ko gujajjin bawa ne ni ne ma nake saboda dole yanzu in taka kawata in shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tun daga garin su ya taso zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
قال القاضي alƙadi abul fadl ya bada
وجدير لمواطن أم رجب الوحي abu ne matantanci ga gurare wanda aka raya su da wahayi والتنزيل da kuma saukar da alqur'ani وتردد malaika jibril ya dinga kai kawo a cikin ta da malaika mika'ilu وأردت منها الملائكة malaiku suka dinga hawa min har gare ta da والروح kuma malaika jibrilu وبجر أرساطها sannan farfajiyarta ta zamanto ta ruru ta ta- ta rura da littaqadis da kuma da tsarkake ubangiji wa tasbih da kuma yin tasbihi واشتملت ثروتها sannan turbayarta ta tattaro cikin shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallama وانتشر أي أنها من دين الله وسنته رسوله mantaka abin da ya yadu ya yadu a cikin tare da addinin Allah da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama وجارس آيات wato jadirun an tu'azzama can kusa da waka ya cancanta irin wayannan gurare an tu'azzama a sata a girmama farfajiyarta wattu tanassama nabhatuha a dinga shekakken shinta wattu kabbala rubuha a dinga sumbatar wannan gidadajin nata wajduran ha da bangwayenta me yasa za a yi haka sai ce madarisu ayatin saboda makarantu ne makarantu ne na ayoyin Allah ومساجد kuma wato gurare ne na sujjada وصل kuma الصلوات gurare ne na salati ومشاهد الفضائل mahalarta ce ta falala falala da yawa da alkhairai ومعاهد البلاء kuma gurare ne na masaban nan na albarahi ne dalilai da muzobi ومناسك الدين kuma nan ne manasuka na addini ومشاعر المسلمين nan ne mashari na musulunci ومواعيد na musulmai المرسلين nan ne kuma gurin tsayawar shugaban manzanni ومتبوأ خاتم النبي ni ne mahallin nan ne mahallin zama na shugaban annabawa suka makin su حيث انفجرت النبوة nan ne gurin da inda annabta ta bude وأين فاد أبابها nan ne gurin da kumfar annabta ta zamanto ta buru ومواطن الأويت فيها الرسالة sannan gurare ne da aka daɗe mannanci cikin sa وأول أرض sannan shine farkon ƙasa مسجد المصطفى تراب wannan da turbayar ta ta shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce wannan gurin su ya kamata a girmama a ɗaukaka a yi abubuwa to to alƙali anan sai ya rera baitoci ba ya rawaito sun yi wa annabi waƙoƙi ba to sai ga wani ƙalle shi gurin ba domin dama shi alƙali min alil lisani ne ma abota harshe ne saboda haka nan da nan sai rera wannan waka ila an ce lokacin da ya wannan waka bai je aikin hajji ba eh ya kuma roki Allah sai ko Allah ya kai shi da wata can ah, takarda da muke yawan karanta ta amma karanta ta can wasu shekaru baya can da ya aika ta gaisuwa ga manzon Allah eh ya aika ta ziyarar aje a karanta ta a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma da aka karanta din shikenan a wannan shekara sai ruhin manzon Allah ya dashi to ya faɗi ga abin da yake cewa ya dara khairal mursalin wa man bihi hudiya al'anamu wa khuzza bil ayati
Indeed, I did a لوعة وسبابة وتشوق متوكد الجمرات وعلي عهد إن ملأت مهاجري من تلكم الجدران والألسات لو لو أكرمنا عبرن مشون شيبي بينها من كثرة التقليل والرشفات
لولا الحواجي ولا عادي زرتها أبدا ولو صعبا على الوجنات لكن صعودي من عتيل تهيتي لقتيل تلك الدار والوجرات أذكى من المسك مفتك نبات تغشاه بالآصال والبكرات
وتقص بزواجي الصلوات ونواني التسليم والبركات yace ya gara khairul musalina ya fiyayyan ya gidan fiyayyan manzanni eh sallallahu alaihi wasallam wa man bihi hudiyal anam da wanda albarkarsa ne aka shaida talikai wa kussa bil ayati aka kuma keɓance shi da ayoyi in dila adlika lawatun hakika wato ina da tsananin soyayya zuwa gare ka ya rasulullahi wa sababatun da kuma tsananin soyayya ita ma sababa soyayya ce ko eh tabbal al dunya sana ilaihan sababa ma yasabiu garaman biha wa farra sababa walau da laka fahum mimma yarumu sababa to sababa din wannan soyayya ce wa tashawuqun da bege mutawakkil da jamarati wanda yake abun kunna wa garwashin sa wa alaihi ahadu ya rasulullahi ne kai na alƙawari in mala'atu mahajiri in na cika wato idanuwa na min tulkumul judarat daga wannan bangwaye wal arasa da fagen da aka ce yau annabi na gurin law asiranna masuna shaybi baina zan zulmiya wato masuna shaybi abin da ya kare furfura ta baina ha tsakaninta min kasarati taqabili saboda yawan sumbata war rashafati da kuma tsotso laulal awaji ita ba dan abubuwa waɗanda suke wato awa'iqud dahr ba musibin zamani wal aadi da abokan gaba irin su talauci da sauransu zurtu har abada da na ci ziyararka har abada ya rasulullahi daga ina kake daga madina ina za ka yanzu madina to abada kenan walau sahaban alal wajna ko da ja ne akan kundubuki lakin sai dai sa'udi min hafi da tahiyyati zan yi hadiyar wato gaisuwa ta karama ya rasulullahi eh saboda tawazu likati ne tilkar dadi ga mazaunin wannan gida shine annabi Muhammad wal hujrat da wannan dakuna wannan gaisuwa da zan yi azka ita ce mafi tsarki min al miskil mufattaki fiye da al miski wanda yake abin tashin kanshi na fatan a wajen kanshin daga shahu wanda zan ga zakewa manzon Allah bil asali da yammaci wal bukrati da kuma da kuma safiya wata fusu ta ke manzon manzon Allah bi zawaki salawati da tsarkakan salatai wa nawaniya taslimi wal barakati da kuma wato gaisuwa da albarkoki wanda suke masu tsofuwa to haka a bayan Allah da yawa za ga a idan suka yi wannan din abu yana faruwa da yawa a an ce akwai Ahmad al-Badawi ɗaya daga cikin manyan waliyai an yi waliyai guda hudu manya to shi Ahmad al-Badawi yana cikin su to shine kullum za a tafi Madina ba shi da yadda zai shi bai samu kuɗin zuwa ba bai samu guzuri ba sai ya rubuta takarda sai ta Allah an je a yi mun gaisuwa a gaishe min da mamman Allah kullum ya ce a yi mun gaisuwa da mamman Allah to ran nan sai Allah ya sa sai ya samu nasara sai ya samu dama sai ya je yana zuwa sai ke cewa a gaban kabarin manzo sai ke cewa fi halatul bu'd ruhi kuntu ursiluha tukabbilu al-arba anni wa hiya na'ibati fa hadhihi rawdatun ashbahi qad fudrat fa muddu yaminuka kai tu zabi ha shafati wannan bawan Allah waliyi ne daga cikin kudubai da aka yi a duniya guda hudu a zamanin sa sai ce ya rasulullahi da ta ina nesa ina aiko ruhi na ta zo ta yi min gaisuwa tana zuwa ta sumbaci ƙasa gare ni ita ce na ibada to amma yanzu yau gashi na halarci guri mai girma yau ga na gaban ka ya rasulullahi fa mu dudu yamini ka abinda nake nema a min na tsuiti ya rasulullahi ka miƙo min hannunka kai tuza biha shafati har wato baki na ya zama yaron bauta da samun hannunka nan da nan kawai sai a ga rawa ta bude hannun manzon Allah ya fito ya sumbaci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkacin wayannan bayan Allah albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam
الباب الرابع babi na hudu في حكم الصلاة a cikin hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma gaisuwa gare shi da wajabcin wannananka da kuma wato fara ta sa قال الله تعالى Allah ta'ala ya mada إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhal ladhina aya قال ابن Abdullahi bin Abbas ya fada yace ma'ana ta sa أن الله وملائكته cewa ubangiji da mala'ikunsa suna yin albarka ga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu malaman suka ce إن الله يترحم Allah yana jin kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama mala'ikunsa kuma suna yin addu'a ga annabi قال المبرر malamu barin ya fada أصل الصلاة asalin salati a larabci التروي shine jin kai وهي من الله رحمة saboda haka rahama ne daga ga ubangiji ومن الملائكة amma idan ko daga mala'iku ne tausasawa ne وابتداء da kuma kirayuwa ga yin rahama min Allah daga Allah وقد ورد في الحديث ya zo a cikin hadisi صفة صلاة الملائكة sifan nan ta salatin mala'iku على من جلس amma wanda ya zauna yana jiran sallah اللهم اغفر له.
yana cewa Allah kai gafara gare shi Allah kai jin kai gare shi وهذا to kaga wannan addu'a ce قال بكر البشيري Abubakar al-Kushairi ya bada الصلاة من الله تعالى kaga wato salati daga Allah ta'ala لمن دون النبي صلى الله ga عليه wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallama to rahama ne للنبي صلى الله عليه وسلم amma kuwa idan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama daukakawa ne وزيادة da karin nan na karama وقال أبو الآن Abu al ya bada صلاة الله سلامه عليه salatin ubangiji shine yaban yaban da Allah ya yi ga annabi a wajen mala'iku وصلاة الملائكة amma salatin mala'iku ko shine yin addu'a قال القاضي أبو الفضل alqadi abul fadl ya bada وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تعليم الصلاة Hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya rarrabe a cikin hadisin nan na koyar salati gare shi بين لفظ الصلاة tsakanin lafazin salati da lafazin nan na albarka ودل أنهما to sai بمعنى wannan ya shirya da cewa ma'anarsu guda biyu ne أما التسليم amma wannan gaisuwa الذي أمر الله تعالى به عباده wannan da Allah ya umarci bayan su ciwa manzon Allah فقال القاضي أبو بكر بن بكير alƙabi Abubakar dan Bukhari ya faɗa نزلت هذه الآية wannan aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallama فأمر الله أصحابه sai ubangiji ya umarci sabon manzon Allah أن يسلموا cewa su yi gaisuwa ga annabi وكذلك من to haka بعد nan wanda suke bayan su أمروا أن يسلموا an yi musu umarni su gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama عند حضورهم قبره da san halatto kabarinsa وعند ذكره da kuma wato lokacin da suka ambace shi وفي معنى السلام عليه a cikin ma'anar sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama فاتت akwai fuskoki guda uku na farkonta shine aminci tabbata gare ka ya zama tare da kai ko sai assalamu anan ya zama masdari ne kamar misali allazaz wal lazalati magana ta biyu ai assalamu ala ai ma'ana assalamu amince tabbata a wata kiyayewarka kuma wata kiyaye wannan taka tawallil a wajibin ta ce lahu gare shi kasilun kuma abin wata daukar nauyi na sa ne yakunu na salamu assalamu anan zai zama sai zama sunan Allah ne magana ta uku anna salamu cewa assalamu da ma'anar sannan al-musalamatu wato mika wuya gare shi wal inkiya da kuma jawuwa ma qala irin yadda Allah ta'ala ya faɗa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مثلا فصلي كان لك هرب منا إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم kai sani cewa salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a bisa jumla baki daya غير مهدد ba abu ne wanda yake abin ki abin ke wato yi masa iyaka ba بوقت- da lokaci بأمر الله تعالى saboda Allah ta'ala ya umarni da yin salati gare shi وأمر الأئمة da kuma masu ɗaukan jagorori da malamai da hu gare shi amsa wajabci وأجمعوا sannan sun haɗu a kai nasa وأتى أبو جعفر abu jabar ɗabari ya kaito أن معامل cewa الآية maɗaukan ita wannan aya a wajen su shi dabarin على النجد amsa mandubi ne ادعى فيه al ijma'a ya dawar ijma'i cikin sa ولعله تيو.
فيما زاد على yana nufin abin da ya karu amsa marra ɗaya والواجب منه amma wajibi a cikin salati الذي يكون به الجرو wannan da alaifi yake saraya gare shi وما أتم da kuma zanubin barin farilla shine mutum ya salati ga annabi sau ɗaya والشهادة له بالنبوة kamar yadda ya shaida gare shi da cewa annabin Allah ne وما عدا ذلك amma abin da ya wannan ta wannan ciwon nananka wannan an so ne abin kwadayi ne fi cikin sa سنن الإسلام yana cikin sunnonin musulunci da alamun ahalin musulunci
قال القاضي أبو الحسن alƙadi abu hasan بن قصار dan kasar ya faɗa وشعور أن أصحابي mashahuran zance daga mabiya imamu na maliku أن ذلك cewa wannan nanka wajibi ne a cikin jumla على abu sa الإنسان mutum shi kadai وفرض عليه sannan wajibi ne gare shi أن يأتي بها مرة ya zo da salati ko da sau ɗaya ne a cikin rayuwarsa القدرة على amma da sharɗin wato samun iko a bisa haka وقال القاضي أبو بكر بن بكير alƙazi abubakar dan bukairi ya faɗa افترض الله على كلمة Allah ya wani sa sa halitta ta sa يصلوا على cewa su yi salati ga annabinsa ويسلموا su miƙa wuya miƙa wuya ولم يجعل ذلك لوقت معلوم bai sanya wannan nan ga lokaci abin sani ba الواجب to kaga wajibi أن يكثر المرء من shine mutum ya yawaita daga gare ta لا يغفل kada ya عنه.
zama cewa ya rufe gabarin ya rufe gabarin ta قال القاضي أبو محمد بن alƙazi Abu Muhammad dan Nasir ya faɗa الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne a jumla baki daya قال القاضي alƙazi Abu Abdullahi ya faɗa محمد dan Muhammadu dan Sa'idu ya ce ذهب مالك imamu na maluku ya tafi da mabiyansa da wasunsu daga mazuwa ilimi أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a jumla baki daya عقد الإيمان da kudirin nan na imani لا يتعين في الصلاة ba wai a cikin sallah yake ba أن من صلى عليه cewa wanda ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya daga rayuwa ta sa فقد الفرض على wannan farilla ta sare gare shi قال أصحاب الشافعي amma mabiya imamu shafi'i suka ce الفرض منها wajibi daga cikinta الذي أمر الله wannan da Allah ta'ala ya umarci rasul ya umarci ya umarni ya umarni da shi ورسوله manzo ma sallallahu alaihi wasallama ya umarni da shi salati.
yace wannan a cikin sallah ne نعم Mm.
وقالوا suka ce وأما في غيرها amma idan ba a cikin sallah ba فلا خلاف أنها غير to واجب babu sabani cewa wannan ba wajibi ba ce وأما في الصلاة amma idan a sallah ne فكل إماماني أبو جعفر الطبري wato والطحاوي jagorori guda biyu da imamu tabari da imamu dahawi sun rawaito غيرهما da wasu wayannan biyun ijma'a jami'il muqaddimin wato ijma'in gaba ɗayan malaman magabata da wanda suka mazinkirta daga malaman nan na al'umma ala anna salat ala annabi a sallallahu alaihi cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tayya ba wajibi ba ce amma shafi'i ta yi ratse a cikin wannan nanka shafi'i yake wanda bai salati ba ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya tayya ta karshe kafin ya sallama to sallarsa ta ɓaci وإن صلى عليه قبل ذلك ko da ya yi salati ga annabi gabanin nan لم تجزه sallah dai ba ta yi ba ولا تلف له بهذا القول imam alƙali ya ce amma imam shafi ba shi da marigayi a wannan magana ولا سنة يتبعها kuma ba wani sunna ya ba a nan إيه.
وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه Mm, manya ne suke magana مخالفة manya ne suke magana a junansu نعم eh to amma wadda ma suna faɗa cewa lokacin da shafi ya imam malik a alƙali ya rubuta wannan magana shafi'awa sun yi masa naƙadi da yawa نعم an ce sun yi littafi a lokacinsa yana da rai aƙalla sama da littafi 66 an yi wa alƙalibiyar raddi kan wannan lafazin zai faɗa to kuma abun da zai ba da mamaki ai alƙali ba shi fara da wannan magana ba eh akwai wanda suka rigaye shi tun da alƙalibiyar shekara 544 da rasu to amma haɗari 388 da rasu kuma ya faɗa wannan magana alƙalibiyar ya faɗa dabari ma mai shekara ɗari uku da goma shi ma ya faɗi wannan magana ibn battal mai ɗari uku da arba'in da tara shi ma ya faɗi wannan magana kaga wannan yana cewa a shi zancen ba shi ya fara faɗa ba amma kuma alƙali ya sai zama to shi ya taka sawun to da aka ce masa rabi eh to amma maganar eh, kamar yadda aka faɗa wato kowanne akwai wajahinsa saɓani na malamai cewar ah, mu a maza mu ta duku yin salati a cikin sallah ko dai ya zamanto sunna ko ya zamanto mustahabi ba wajibi bane yawwa amma makaruhi ne ma a tayi farko yawwa a san a san ya karshe da kace ko dai ya zama sunna ko ya zama mustahabi idan baka yi ba ba komai shi ku shafi a mazhabarsa idan baka yi ba a raka a cikin tayi farko to kabalta kama ka idan baka yi ba a tayi karshe sallah ta faci shi ne abin da yake ba zai kaga wannan mutum ai yayi girma da yawa yanzu waɗanda suka huce ba su yi ba kuma ba mu karanta yanzu nan ma sahabbai da suka karanta ba ba- suka yi sallama ana gama dayya ba a salatin ba to yanzu a sallar su kuma kaga shi abin yana da girma shi sa aka faɗi wannan magana to ana لمخالفته فيها ما saboda قدمه ya ga ya جماعة eh saboda wato ya saba wa waɗanda eh wanda suka gabaci a cikin wannan magana mm وجنوا عليه الخلافة saboda haka sa wayannan malamai suka malamai suka masa suka masa inkari suka kuma munanta sabani a cikin sa نعم فيها shi a cikin ta منهم الطبري a cikin sa akwai imamu tabari والقشيري to da kushairi ga shi ma kushairi ga shi
وغير da wannan ɗaya ba ɗaya ba وقال أبو بكر بن المنذر abubakar dan munzir ya fada ya ce an so لا يصلي أحد cewa kaɗai ya sala- ya yi sallah صلاة Mhm.
إلا صلى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ba sai ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar tasa فإن ترك ذلك تارك idan bai bari ya bari فصلاته to sallar tasa مجزئة ta yi في مذهب amma fa a mazhabar maliku da mutanen madina da kuma Sufyan Sauri da mutanen Kufa daga mafiya wato Imam Abu Hanifa da wasu wayannan وهو قول وهو قول jumalu ahlul ilmi shine rantan nan na jumlan malaman ilimi وهو أما amma kai so daga Imam na Maliku da Sufyan Sauri أنها في التشهد الآتي cewa wato yin salati a tayyar karshe wannan musafi ne وأن تاركها cewa wanda ya barta a cikin tayyar karshe bai kyauta ba وشذ الشارع amma Imam Shafi'i ya ratse وأوجب على تاركها في الصلاة ya sai wanda ta mai sallah sa wanda ya bata a cikin sallah وأوجب إسهاق shi kuma isa dan rawai ya wajabta mai da sallah idan mutum yana sane ki ba salati ga annabi banda mantawa amma shi shafi yace ko manta kai sallah ta wace hmm وكا أبو محمد بن عبد Abu Muhammad dan Abi Bakr mai risala ya kaito محمد بن مواد daga Muhammad dan Mawazin أن الصلاة على النبي صلى الله عليه cewa yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne قال أبو محمد Abu Muhammad ya fada يريد yana nufin من الفرائض ba ta cikin farallan nan sallah وقال له محمد بن عبد الحكم Muhammad dan Abdulhakim ya faɗi wannan magana وغيره da wani nasa وحكى ابن قسام Ibn Kasar ya kaito da Abdul Wahhab al-Baghdadi أن محمد cewa Muhammad dan Mawazin يراها yana ganin tafarilla ne a cikin sallah irin yadda dai Imam Shafi'i ke gani وحكى أبو يعلى الأبجي Abu Ya'al Abdi al-Maliki ya kaito amsa mazhabar Imam na Maliku yace akwai rantuka guda uku wato yin sal- salati a cikin sallah akwai inda yake wajibi kaga an dace da Imam Shafi'i kenan wasu sunnatu da kuma sunna da kuma inda yake zama mandubi gashi ba Imam al-Hadabi ya saba wanda shi Hadabi yana cikin mabiya Imam Shafi'i da wani nasa ya saba wa Imam Shafi'i a cikin wannan magana Imam al-Hadabi yace yace ai وليست بواجبة salati a cikin sallah ba wajibi bane وهو قول جماعة wannan shine fadan wasu da maguna ga cikin faki yayi إلا الشافعي sai ce amma ban da Shafi'i ولا أعلم له alƙali ya ƙara cewa ban san wani wato abin da ya koyi da shi ba والدليل على أن هذا Imam al-Qadi yace, فروض الصلاة dalili amsa cewa wato salati baya daga cikin farallan sallah عمل السلف shine aikin marigaya na kwarai قبل الشافعي tun gabanin bayanin shafi'iyu da kuma ijma'in da suka yi alayya aka yi nasa فرشن الناس علي هذه المسألة hakika mutane sun malamai sun munanta a zuwa gare shi sun munanta wannan lafazi nasa da yayi jiddan kwarai Mm.
وهذا imam alƙali ya ce wannan dai gashi kayyar abdullahi dan mas'udin الذي اختاره الشافعي wannan da imam shafi'i ya zaɓe ta هو الذي علمه له النبي صلى الله عليه وسلم kuma shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ita ليس فيه الصلاة على a wannan tayya babu sal- babu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ذلك كل من روى التشهد to haka nan dukkan wanda ya rawaito tayya عن النبي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sayyidina Abi Hurairah da Abdullah ibn Abbas da Jabir dan Abdullah sahabi dan sahabi da Abdullah dan Umar وأبي سعيد da Abi Sa'id al-Khudri وعلي da Abu Musa al-Ash'ari wa da Abdullah ibn Zubair لم يذكروا فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم Imam Al-Qasim su duk wa'annan sahabban sun rawaito tayya daga bakin manzon Allah babu salati a cikin ta mm وقد قال ابن عباس ga shi Abdullahi dan Abbasin ya bada da Jabir dan Abdullahi كان النبي صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabance يعلمنا التشهد yana koya mana tayya كما يعلمنا السورة irin yadda zai koya mana sura cikin Alqur'ani a sarnin wannan ya zo daga Abi Sa'id al-Khudri وقال ابن عمر Abdullahi dan Umar ya bada كان أبو بكر Sayyidina Abubakar ya gabance yana koya mana tayya akan mambari
كما irin يعلمنا السبيان yadda zai koyawa a subiya da filkutaji ƙananan yara a cikin makarantar azumi wannan yake nuna cewa ashe za a yi tayya za a yi ta yadda take daga bakin manzon Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ba irin yadda in zamani a yau suke cewa ba za ka ce haka ba sai ka ce assalamu ala nabi wai ai sai annabi yana nan za ka faɗa haka wannan sabo ne kasu ga sayyidina Abubakar da kansa yana koyawa bayan ƙauran manzon Allah yana kan mambari din koyawa yana cewa ku ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kuma hatta ibn taymiyyah da kansa shi ma ya faɗa ka cewa sayyidina umar yana koya tayya ina a faɗa cikin ta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu eh ibn arabi ko da manzo Allah yayi kaura mu za mu dinga harawo shi a cikin zuciyar mu na cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu haka ake yi hmm
وعلمه أيضا sannan ya koya masa har ila yau akan mun wato sai nawar ya koya gashi nan ba shi sai nawar ya koya tayya din nan akan mun bai وفي الحديث ya ba cikin hadisi لا صلاة لمن لم يصلي عليه babu salati ga wanda bai salati babu sallah ga wanda bai salati gare ni ba قال ابن القصار ibn kasar ya wada ma'ana ta sa كاملة ma'ana babu lada cikakke babu sallar lada cikakke Mm.
أو لمن لم يصلي عليه ko ko haka wanda bai salati gare ni gaba daya a cikin rayuwarsa وأفعال الحديث كلهم Mm.
رواية هذا الحديث malaman hadisi sun raunana wannan ruwaya wannan hadisi ya ba a cikin hadisi nan na abi jafarin عن ابن مسعود daga abdullahi ibn mas'udin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama من صلى صلاة wanda ya sallah sallah لم يصلي فيها عليه wanda bai salati gare ni ba وعلى آل bai بيته salati ga ahalin gidana ba ba za a kama da gare shi ba قال الدار imamu jihar kudin ya fada سواء zance mafi katari أنه من قول أبي جعفر wannan fadan Abu Jabir Abu Jabir ne shine Muhammad dan Ali dan Husaini لو صليت صلاة cewa da zan yi sallah sallah لم يصلي فيها na zaman to ni akan kaina ban yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati ba ولا على آل بيتي ban yi wa alin gidan manzon Allah salati ba ورأيتها أنها لا sai ga kamar sallah bar cika ba to gashi kuma shi ma ahlul bait ne ba wani sa hada shi a ciki amma yana ganin in bai yi ba bai yi sa- annabi salati ba bai yi alin gidan manzon Allah salati ba to kuma sallah ba ce ba to ina kuma ga mu wanda ba haka ba to
وسلام fasali kenan da kare bai mana في مواطن التي تهب فيها الصلاة a cikin guraren da ake so mutum ya yi zauna ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ويرغب ake kwana ake kwadaitarwa min zalika daga wannan nan ka تشهد a cikin الصلاة tayyan nan ta sallah irin dai da magabatar da shi وذلك بعد wannan nan ka التشهد bayan tayya وقبل Kin الدعاء gabanin a addu'a, حدثنا القاضي أبو علي alƙabi Abu Ali ya mana hadisi, da karatu na ne a gunsa malami na ne.
قال حدثنا الإمام أبو القاسم البصري Malafi ita al'imam Ali Kabul Kasim al-Bakri ya rantar da mu, قال حدثنا الفارس ya ce Farisi ya mana hadisi, عن أبي القاسم daga Abu Kasim البصري al-Khuzai, عن أبي الهيثم بن shi kuma daga Al-Aisam dan Kuraibu, shi kuma daga Abi Isa at-Tirmidhi, قال حدثنا محمد بن ya ce Mahmud dan Gailana ya mana hadisi, قال حدثنا عبد الله بن ya ce Abdullahi dan Yazid al-Muqrib ya mana hadisi, قال حدثنا أيوة بن ya ce Hayyatu dan Shuraib ya rantar قال mana, حدثني أبو ya ce Abu هاني Hani ya al-Qarani ya mana hadisi.
أن عمر بن مالك cewa Amr dan Malikul Jambiya أخبره ya ba shi labari أنه سمع فدارة بن أبي cewa ya ji Fudar dan Ubaidin يقول yana cewa سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا yake ya ji wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallar sa ولم يصلي على النبي sai ya ji bai salati ga Annabi ba sallallahu alaihi wasallama قال النبي صلى الله عليه وسلم to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إلى هذا wani yayi gaggawa ثم دعاه sannan sai ya kira shi وقال له sai annabi ya ولكي- faɗa lahu gare shi wani gari da wani sa wani hadisi zai mana bayani akan yadda ake yin addu'a idan an yi da sallah eh da yawa zaka ga su ko fahimta ce tasu irin tasu wai ana yin da sallah sai kawai a tashi eh ba ma sai an yi addu'a ba tarbin ma ba za ka ja ba da hannun ma ka ja sai kawai an shiga hira eh wannan kuskure ne ba Allah ya ce fa idza faranta fansab wa idza rabbika fargab ba lokacin amsa da irin wannan lokacin hadisi ya zo sai muzi an tambaye manzo Allah sai rasulullahi ayyu du'a ya asma'u wata addu'a Allah ya amsawa sai ce idbar salawati ana idan da salloli Allah ya fi kam amsa wannan addu'a saboda haka a dinga shiga wata abubuwa daban eh shi sa Sheikh Ibrahim Salim ya dubi Allah ya kara masa lafiya ayayi littafi ko eh tamamin minna fi anna du'a ba'da salati huwa sunnah yin addu'a bayan an idar da sallah shine sunnah eh ba kawai mutum ya tashi ba a tsaya ayi addu'a kuma a bayar da a bayar da ansa wannan duk ya tabbata a cikin hadisi ba ba, ba kuskure bane ba wannan hadisin gashi ya tabbatar da haka wanda zamu karanta yanzu domin annabi ya ce idan sallah adukum idan ɗayan ku yayi sallah karfi jima'i ayi da sallah kayan ku bal yabda bi tahmidillahi ya fara da godiya Allah da ma zai fara subhanallahi ko yawa yi subhanallahi subhanallahi subhanallahi ya fara da shi wasu ra'ayi alaihi kuma ya buga ga Allah summa yusalli ala nabi sannan ya salati ga annabi shine wannan salati goma da ake cewa eh ya ce salati goma ga annabi yawa summa liyadu ba'du lima sha sannan daga baya sai addu'a abin da yaso in yaso fatiha ya raja qul huwallahu ay abubuwan da liyadu ba'du lima sha haka annabi ne ba da wannan damar to da ba wanda zai ce maka ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai ai sannan kuma dama ana so ita addu'a a cike ta da salati to kan ka ce a cika da fatiha da sallar fatiha kai daidai saboda addu'a ana a cikin salati guda biyu Allah yana kar- amsa ta domin Allah karimi ne ba zai tsutsunce salatan bai ba maka addu'a ka sai hada baki ne karba to Allah ya kama mana gaba daya a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin ومن غيرها ana rawaitowa daga wani wannan isnadi بتمجيد da الله girmama ubangiji وهو عشان shine mafi inganci وعن عمر an gama da sai na Umar dan Hadabi Allah ya kare da gare shi yake cewa kaga addu'a da yin salati ga manzon Allah وعلقوا abin ratayawa ne tsakanin sam- sama da ƙasa ولا يسأل إلى الله منه شيء addu'a ka ba za ta hau zuwa ga Allah ba حتى يصلى على النبي har sai an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama عن علي an kama da sayyidina Ali عن النبي صلى daga annabi الله sallallahu alaihi wasallama da ma'ana ta sa an kama da sayyidina Aliyu wa ala ali Muhammadin ayi salatin nan ma da alayen manzon Allah an rawaito عليه وسلم الدعاء cewa ita addu'a makiya makancewa ce har sai mai addu'a yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama عن ابن مسعود an kama daga Abdullahi dan Mas'udin يا أبا arada ahadukum idan da yanku ya nufi an yas'ala Allah shay'an cewa ya roƙi Allah wani abu yabda to ya fara da yaban Allah da kuma yabo gare shi da abin da ya dace da shi thumma yusalli ala an-nabi sannan ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama thumma yas'al sannan sai ya roƙi Allah abin da yake so innahu to ajda wannan shi yafi cancanta ya samu tsira ya samu babban rabo Allah ya ba mu radiyallahu anhu eh dan ga lokacin addu'a nan fa jama'a muna cikin sa wannan lokacin karan yi wasa da shi a cikin azumi dama manzo Allah ya ce yayi takaf Allah ya takaf ga duk wanda ya azumi ya zo shan ruwa Allah zai amsa addu'a sa lokacin da yake lokacin da yake. sannan lokacin sahur shi ma kan mu dauka mu shagala kawai da cin abinci a a lokaci ne mai tsada muna cin abincin ko muna addu'a dan lokacin Allah yake amsa addu'a eh saboda haka mu jajirce wajen wannan Allah ka kuma alƙali zai ga mana yadda ake yin addu'ar ma yanzu mhm amin وعن جابر an karɓo daga jabiru Allah ya ƙara yadda gare shi قال قال رسول yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa لا تجعلوني كقدي الراكب kan ku sanya ni kamar gora ta matafiya إن الراكب domin dai shi matafiyi يولو yana cika wato gora ta sa ثم يدور sannan sai ya ajiye shi ويرفع متاعه sai ya ɗora kayansa a kai وإن تاج إلى idan ya buƙaci zuwa abin sha to sai ya ɗauko wannan gora ya sha ko ko alwala sai ya alwalar وإلا idan ku ya wadatu sai in zobar da shi ولكن sai annabi yake ku sanya ni في a أول الدعاء farkon addu'a sai ku yi min salati ku yi وأوسطه min addu'a sake addu'a a yi min salati a ƙarshe ma a yi min salati eh to Allah karimi ne ba zai ba zai tsince ba sai ya karba gaba da hmm وقال ابن عباس ibn adayn ya fada yace للدعاء أركان yace ita addu'a fa tana da rukunai وأجنحة tana da fukafukai وأسباب tana da tsanannuka وأوقات tana da lokuta وإن وافق أركانه idan ta dace da rukunanta kauya sai ya karfi shi وإن rukun.
وافق أجنحته idan kuma ya dace da fukafukansa sai ga ya tashi zuwa sama ita wannan addu'a وإن وافق مواقيت idan lokacin idan idan addu'a ta dace da lokutan sa sai ya zama an samu babbar rabo وإن وافق أسباب idan ya dace da sababanta wato shine wannan tsani yasa to alja sai mutum samu babban rabo فأركانه to kaga rukunan addu'a حضور القلب halartar zuci kada kana addu'a kuma hankalin ya tafi wani abin daban eh ka tabbatar da cewa abin da kake kansa shi kake kansa eh da والرقة kuma samun nutsuwa a cikin zuci والإس da ƙarin nutsuwa da kuma sa tsoron Allah a cikin rai وتعلق القلب بالله da kuma ratayi wasu zuciya da Allah kai ka ce a wani ne zai mu a a kyale wannan nan rike Allah eh sai ga Allah ya maka min haisu la ta tasu sai da baka da su Mhm.
وقلبه من da الأسباب kuma yanke wasu daga barin tsanan nuka ka ce kawai Allah kake so ya ma sai Allah ya ma Mm.
وأجنحته الصدق fukafukan ita addu'a shine gaskiya ومواقيته lokutan yin addu'a shine lokacin yin sahur eh wannan lokacin na sahur nan saboda haka jama'a ko azumi ya wuce kan mu kyale agogon mai a kai alal nan a bashi eh alal nan yayi mutashi mai addu'a mai nafila raka abi mu roki Allah to Allah ko zai yi roƙa ta mm وأسبابه السلام sannan sababin abin da yake sawa ga addu'a shine yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama وفي حديث ya ba cikin hadisi الدعاء بين الصلاتين yin addu'a tsakanin salatai guda biyu ba a racinta وفي حديث ya ba cikin wata addu'a wato wani hadisin daban كل دعاء yace kowace addu'a kamar sha magancewa ce kuma bayan sama إذا جاءت الصلاة idan salati na annabi ya zo alayya gare ni to sai wannan addu'a ta hau وفي الدعاء ya ba cikin addu'a nan ta Abdullahi bin Abbasin الذي رواه عنه kanashin wanda kanashin ya rawaito shi قال في آخر sai ya faɗa a cikin ƙarshen sa والسجود yace ya ubangiji ka amsa addu'a ta ثم sannan كبر sai ka fara da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce اللهم ya ubangiji إني أسألك hakika ni ina roƙonka أن تصلي kai salati ya fasa sai ga umma annabi Muhammadu bawanka kuma annabinka kuma manzanka mabibitin abin da kai salati ya fasa daya daga cikin halittarka ajma'ina baki daya amin alhamdulillah